goma kai da shugaban mu Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
fatiha da inna amrina wa daya kulhuwar na gaba uku magabatan mu da so gabata baki daya mazan su da mata yara da manya Allah ya gafarta muku Allah ya rahama da Thank you. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أولنا وأجدادنا وعلمائنا وأصحابنا وزيراننا وغربائنا ومشايخنا وأولادنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم اغفر لهم وارحمنا بعدهم اللهم لا تهرمنا أجرهم ولا تحسنا بعدهم وفاته بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أعوذنا من شر الأعداء وكيد الكاذبين ومكر الماكرين وجور الظالمين وأذل الحاسدين والحاق المنافقين وشر الاعتراض واحسن المعتدين وشماتة الاعداء برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
باب الرفق
al'umman annabi Muhammad wannan baji zai mana bayani akan tausasawa na'am wato mutum ya zama to yana sassauta wa iyalai ko yan uwanka ko ƴaƴanka ko jama'an da kuke tare ka zama kana tausasawa gare su kar ka zama mai tsanani a rayuwa na'am kar ka zama to mai yawan tafin hankali na'am kar ka zama to mai yawan tsananta bala'i ka zama to mai tausasawa wanda a cikin wannan babi ne za mu samu alawani a rafiya wuri mu da kai a cikin wannan babi ne za mu samu wasiyar manzon Allah wanda dama jiya muka yi niyya za mu yi wannan zama amma kuma wa mata sha'una illa an ya sha Allah duk abu da ga ya yi wuce Allah ya yarda to jiya kamar haka Allah ya ba mu ni'ima ya sauka da ruwan sama shi ma ruwan sama ya zo ya yi wasiyar annabi da aka gajiya mun zo mun zauna da dalilin yau ba za mu yi karatu ba za mu shiga don cikin makoki inda halifa halifa ta fi da nufi imam ke gadama da irin wannan karatu kuma gobe gobe to abin mana da so sai yadda ya zo za a yi na'am to yanzu za mu yi yau gobe ba karatu gobe za mu shiga cikin makoki can mun na kai mu kuma ranar asabar za mu zama wuce wannan karatu sai kuma yau a rai na'am kuma fata Allah ba mu albarkar wannan wata amin bayi da Allah ya tilanta wa ciki Allah ya sa muna ciki ibadodin mu karanta karatun mu addu'o'in mu Allah ya karba mana wannan bayani ne wani bayani akan tausasawa na'am Ah, qala al-faqih masani yace abu laysa samar kanda shi ne abu samar kanda rahimahullah sallan Allah ta'ala tabbata a gare shi hadathana al-halil yace halilu yayi mana hadisi ibn ahmad sallallahu alaihi hadathana abu abbas abu al-abbas yayi mana hadisi
sarjari الرجعي hadathana abdullah ibn sa'id يسأل الله السعيد سيرون حديثي hadathana sufyan سفيان سيرون حديثي an zahari فيكم يا جدك إمام الزهد an urwata فيكم يا جدك صحاب من ظن الله قروته an Aisha radiyallahu ta'ala kuma daga anha wurin matar manzon Allah uwar gidan manzon Allah na wanda aka tambaye shi wa ka fito a matan duniya yace Aisha na wa ka fito a matan duniya yace babanta wannan hadisi daga bakin uwar gida Aisha matar manzon Allah na wannan annabi yake cewa ku zo ni fadinaku na inda hadhihi al-umayya na ku karɓi mu ilimin addinin ku a wurin wannan jirgin ruwa kyakkyawa in ji manzon Allah sallallahu alaihi da aka idan da ilimin addini gaba ɗaya zai tafi za a samu rabi a wurin Aisha wannan hadisi daga bakin ta wasallam qalat qalat tace istazana nafarun min al-yahud wani yanki daga cikin yahudu wato wasu jama'a yahudawa ne na suka zo suka nemi izini ala nabi sallallahu alaihi akan suna wasallam neman izinin shiga wurin manzon Allah suna son ganin manzon Allah na faqalu da suka zo sai suka ce kamu alayka samu alaika mutuwa a kanka kaga kowa ya ji samu zai da kusurwa ce salamu alaikum to an yanzu a cikin musulmi akwai masu yin wannan gaisuwa ga yan uwansu musulmi wani abu mutum musulmin da ya gaida dan uwansu musulmi da irin wannan gaisuwa ya fara cikin yahudawa Na'am.
domin almar'u ma amana habba Na'am.
mata ta ba da gobin فهو منه ألا يأتوا الله يجيكم بسيئة فهيوا من أهل لنقم أو رسولا نعم.
إذا لا كان أضوى عشان آية ألا كتن أن بيسيقوا لوجه بيسوا فكما يبعيروا ونقوم وكما يبعيروا وننسوا ذاك السلام عليك واسمع سوى المتوى أكلك وسوى المتوى أكل من الله سوى يهود خلقا لمر من الله إذا القرآن الله يتمت ومن الله سوى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فأكا فكثير السلام عليك أمنتي وكوى من المتوى أكلك فأكا خلق يدك ما تنظر المسلمين بيقوى لجنهم أنا بيقوى أقول لك في خبرة ببنت فيوتا باكيرا با zama tuwa ya ayyaki da mu da wani akida mu ɗaya ne la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ne zai fahimta bambancin fahimta wani wani yana gani sai kana yin abin da shi ba aka yi a wurin shi ba sai yana ma kallon kai dinnan ba musulmi ba ne to da aka suka ce wa manzana samu alaika samu ba salamu alaika ba samu mutuwa a kanka na فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi shi ma yace musu وعليكم ai kuma mutuwa tana kan mu da Allah ba zai mutu ba innaka mayyitun وإنهم ميتون wa'annahum mayyitun dan kana murna wani ya mutu kai ma za ka mutu ai ai da ciwo da mutuwa ba a murna wai dan ya samu wani kana murna a al yawma lahu ghayra laka yau ya same shi gobe zai dawo kanka sala ba na bari a duniya بابا ko sai manzo Allah annabi rahama نعم shugaban iya zama da mutane sai ce wa alaikum ko kuma ai mutuwa tana kanku mai
فقال عائشة sai uwar gida Aisha sai ran da ya baci.
رضي الله تعالى Da Allah عنها ta'ala tabbatar da shi da shi.
وعليكم ساموا واللعنة Mutuwa a kan ku kuma Allah ya tsine mu. In ji uwar gida Aisha ta yi fushi. Ko kai ne wani ya fara mu Allah irin wannan magana ai kai wani kai fushi. Ko?
بريكوا Ma ma ma da kai ma kai kuka.
بريكوا Ko wani? Yanzu ko ma yanzu ku ne kuna wani kawai wani zai mutu wani magana na- na ne ni. Ai ba za ka bari ba. To balle shugaban duniya shugaban lahira.
نعم annabin farko annabin ƙarshe نعم wanda Allah yake bari da shi Allah yake yi da shi annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم kace an mutuwa akan ku kuma Allah ya kine mu ku ji wani da Aisha amma ku tsaya ku ji adalcin manzon Allah نعم eh mu ne فقال النبي صلى الله عليه dan da nan وسلم sai manzon Allah sai ya ce يا عائشة ya ke wani da Aisha إن الله تعالى يحب الرفق sani Allah madaukakin sarki yana son tausasawa في أمر a كله cikin dukkan al'amari gaba ɗaya ko menene Allah yana son taushi Allah baya son kuntatawa lillahi yukum al-yusra Na'am.
wa la yuridu bikum al-usra نعم kullun shi ana sauki duk abin da yake sauki Allah yake so نعم Allah baya son tsanani manzo Allah ya faɗa wa uwar gida Aisha نعم kuma ta yi faɗa saboda waye saboda shi saboda shi amma saboda adalci irin na manzon Allah sai ce haba Aisha ki sani Allah yana son tabbatawa a komai na'am muje qalat sai ce da manzon Allah alam ta sama'a ala ko alam ta kuma alam ta sama'a ma qalu ma qalu sai ce shi baka ji abin da suka faɗa bane ya Rasulullah
qala sai manzon Allah ya ce kada qultu wa alaikum to aikin jini ma na ce koma yana kanku da Allah ba zai mutu ba to ai annabi ya ba ku amsa ko na'am kuma nan idan mutum ya ce za ka mutu kai wani ka mutu waye waye da zama duniya babu ita ba bi abin da na faɗa musu ba ai na ce kuma ma tana kawo na'am annabi kun ji kuma ina yi wa uwar gida Aisha ina ina mata faɗa akan ta ce mutu ta ce ta ce Allah ya kire mutu to da Allah jama'a ina mutum da ya zama ba shi da aiki zai kire wa yayin ko ba ta da aiki zai kire wa yayanta duk uban da ya kire wa ɗa ko uwa ta kire wa ɗa wannan kirewan zai dawo kanta ne ko zai dawo kansa da za ka zo ka tsufa ko ki tsufa dan kuma ya lalace wa zai sha wahala Ita.
shi zai sha wahala ko ita a ta sha wahala ko ji manzo Allah yana taita wa a hanya inuwa ba shi ko ka ce Allah ya kine wa wani ka gani ka ga da shi na'am bari
wa qala wa qala aishatu to sai ita ai take da manzo Allah inna allaha ta'ala yuhibbu rifqa fi amri kullihi a sai ce wa uwar gida Aisha Allah yana son sauƙawa a cikin dukkan lamari gaba da na'am mun kuma bayan ka kuma bayan wannan qala sai manzo Allah ya ce kada qultu wa alaikum duka mun ba rayuwa
قال حدثنا ابو القاسم أبو القاسم إمام حديثي عبد الرحمن سيد عبد الرحمن بن أبو محمد محمد حدثنا فارس فارس إمام حديثي بن مردوي شمردوي حدثنا محمد بن فرج اسم محمد بن فضل إمام حديثي حدثنا محمد بن اسماعيل محمد بن إسماعيل إمام حديثي عن ابي مليك يعني كما بابا مريكا عن قاس عن قاسم shi kuma ya ji daga wurin kafin wani mahmud ne mahmud al-qasim نعم عن عائشة رضي الله shi kuma daga تعالى uwar gida aisha عنها da ran allah su tabbata gare ta أن النبي صلى الله عليه وسلم kala قال ta ce manzon Allah manzon Allah kuma ya kamata mun ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce wanda ya kowa ruwa a duniya wanda aka kira kowa na aka ce annabi Muhammad da yi mun salati ba ce to manzon Allah sallallahu alaihi wa annabi ya ce نعم يا ya عائشة ke Aisha من أعطى جبزه من mana da الرزق hibru min ar-rijli نعم ko hazu min ar-rijli آه.
ko ba ga wani wanda aka ba shi rabo a cikin tabbatawa ya zama to mukiyar sa ba ta kuntatawa ina da tausayi ina tausayawa abin da ya mallaka نعم kamar mata نعم kamar yaya yanzu matan mu nan ai suna aiki da azumin nan ko ko ba sa yi da ruba ga muka da masallaci ba suka yi da abinci سوني su ne kuma ana zuwa cin abinci yanzu aka wata an ta kwanta kada kwanar da tana wata yake yanzu ana kuma shirin masu ba tana nan tana bacci ta tana nan garje guda ta ce kafin garje hudu ta gama komai ta je gida ta ce kana ce bari sai uku sai hudu da daga kwata tana kwanci a zama ta suna aiki ko mala ga wankan yara ga sharan gida ga gyaran ɗaki ga ayyuka da yawa da haka ana so mu tausasa wa matanmu mu tausaya musu ƴaƴanmu mu tausaya musu duk abin da ke kafa da kai ka tausaya musu نعم wani فقد أوتي خير الدنيا ولا ترد duk an ba mutum alkhairin duniya da lahira in an baka tauki a rayuwa نعم amma ne ko idan kana da yaya ka dinga tunawa fa bayan kare waya da tsoro waya da tsira inda Allah ya ga dama sai ya juya ka zama kai ne dan shi din ya zama shi ne uwa ko da wani ya ba ko da ya ba ko ya canza ki zama kai ce ya ita ce uwa da ka zo wanda Allah ya baka na na na zaman laka نعم duniyarka jama'an ka wace gaba da kai karkarin gari na ku ina kuke ga cewa nan ba ba ka so na so na maka ko idan mutum ya gan ka na kuka ya gan ce kana ka zo kuka wani kila ya ga wani abu ne taro da kai shi ma akwai wani abu da kai ba ka da shi na'am kuma ga wani kwarai kuwa da haka ana so mu zama su jama'a masu taushi a rayuwa mu yi wa man harrama hirzuhu min ar-rizqi wanda kuma aka haramta mashi rabo a cikin turbazawa ba shi da tausayi Na'am.
mugu ne Na'am.
akwai wasu mutane ko akwai ma'aikaci ne na gaskun da shi shi yana da yawan gani a cikin wahala sai ya ringa rayuwa wajen ba ke da yara shi na kurawa wasu wasu kan kurawa akwai yanzu ko babban banza suna nan a cikin mutane akwai a mata akwai a maza ba sa hana fitina sai dai su ƙara izawa duk mutumin da aka haramta mishi rabo na tambasawa in ji manzon Allah kamar me faqad harrama hirzuhu dunya to wal an akhirah haramta mishi alkhairin duniya an haramta mishi alkhairin lahira da kiyaye mu Amin.
da kaje mu tambasawa Amin.
mu ne قال حدثنا محمد بن فرج sai mu da kuma yayi wannan hadisi حدثنا فارس بن مردوي ba su kamar da mun yayi wannan hadisi حدثنا محمد بن فرج ba mu da kuma yayi wannan hadisi عن زيد ya ji daga rai بن حبان annabi ba ال- ال- الأكيلي alhajini
عن أشمع عن أش- أشعث an al'amal ne ko عن عن أمة البكري ya ji daga Ahmad al-Basri عن علي بن زيد ya ji daga Ali ibn Rai بن ج- بن جدعان an da da'an عن سيد بن مسيب ya ji daga wurin sa'idu dan musayyib رضي الله تعالى عنه ya zama Allah su tabbata gare ku baki da آمين النبي صلى الله عليه وسلم kuma shi ko ce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam نعم أنه قال manzon Allah ya ce رأس الأقل بعد الإيمان shugaban hankali بالله gaba daya jagoran hankali a cikin mutum Na'am.
bayan imani da Allah bayan imani da shugaban mu annabi Muhammad نعم مدارة الناس shi ne cewa yawo mutane ka iya zama da mutane har ka zama kai ke da kowa bala'i kai ba ka shi da kowa kowa musiba faɗa da wannan faɗa da wannan mutu annabi ya ce bayan imani da Allah نعم jagoran hankali gaba ɗaya shi ne kewa yawo mutane ka iya zama da mutane mutanen gida ka iya zama da su mutanen unguwa ka iya zama da su mutanen gari ka iya zama da su an sani ba a rasa maki duk kirkin ka sai ka samu wanda baya san ka نعم amma manzon Allah ya ce mutanen ka uku ne akwai masoyinka akwai makiyinka akwai wanda ba ruwan shi da kai amma Allah ya ce masoyinka ne wannan masoyinka ne ba ka da damuwa wanda ba ruwan shi da kai kuma shi kuma shi bai damu da kai ba ba ka damu da shi ba sai ka wuce ya wuce bai sani ba inda za ka wuce ko wani abu za su a ba ka san cewa malam jalla ba sai ce wala ni ba san shi ba kun ga dai a garin nan dai wanda bai san cewa malam jalla ba ai yana da wahala ko an garin nan dai ce bai san malam jalla ba ɗaya ne ko da an ce malam jalla ko ba a sa wani inkiya ba kowa ya san malam jalla ɗaya ne wallahi za ka samu ɗan garin nan ne amma bai san shi ba me yasa ba ruwan shi da malam malam na raye malam ya mutu ina gari ba ya gari ba ruwan shi sai ta mutu kwatance a malam mai jan bakin na shugaban malamai na na tattarar loko wadda kuma waye da shi ba me yasa ba ruwan shi da malam to da bai ce wanda wannan wanda ba ruwan shi da kai din na akan baki ba abun tsoro sai baki إذا قلنا كرنج أدوى اللهم أعذنا من شر أعدائك نعم وخير الكائدين نعم ومكر الماكرين وزور الظالمين وأخذ الهادمين والفاكر المنافقين وشر الأشرار وأسد المرتدين وسمارة الأعداء وأنا أدعى شيء يوم الحنطة نعم لو أنا كنت أتوقع لك على الدعوة نعم ba wai yana tsoro bane abin da ke kuma cutarwa kai baka damu da shi ba amma shi ina na kula da kai sai ku haɗu ka wuce ya wuce zai gida ku Allah ma wani harara ya wurta har kowa ya kalle kai ka san akwai magana to ba abin tsoro irin maki نعم to ka iya zama da mutane makiyin na kama ka abin da ka iya zama da shi نعم eh Allah ya kan sai malam ma- malam Mahmuda sai ya ce mana malam irin ɗabi'o'in malam ita wata rana ma sai da ma sai da yake aure su ba su kokoye suna duka amma kai kokoye sai da mai gida na ta kwana shi ne ya zuwa ga jaka wadda ya ya kubuce su ita ba ta gaba yau ita ba ta na wani tsawo abi ita akwai wanda ya sanar malamin a gaba malamin yana hakuri yana hakuri zai bai dauko ƴarsa da kansa yake ya bari aure kwarai kwarai to mu iya zama da mutane mu rufe kai musa kowa kan ya zabi kai malam musa sai da kiyayya sai sharri ko har ma na wani kira ne cewa wani dabo sarkin hakuri kwado baka cizon dan kowa kowa ya ce ka ce shi ne ya ce ba sai ne ka ce ba wani kira ne ce ne musa ke kowa ba wai na faɗi da jiya yau ba a duk wani shekaru ne ya san wannan kowa ya san amma da Allah bai samu kira ba bai gaba da cika sun makiya ba da haka kowa ka iya zama da shi makiyinka ka iya zama da shi masoyinka ma ka iya zama da shi to annabi ya ce habib habibaka yawman ma asa an yakuna bagiraka yawman ma sannan wa bagir bagiraka yawman ma asa an yakuna habibaka yawman ma in ji manzon Allah za ka so masoyi ka so shi a hankali wata rana ne turawa ya zama maki ha kuma wani zaka ci maki ka kiji a hankali wata wani zai iya turawa ya zaune makoyi ana ganin irin wannan ko yawa da haka ana so ka je daga bakin manzon Allah ana koya mana zaman duniya ka iya kewaya wa mutane ka kewaya wa jama'a ka iya zama da mutane in ji shugaban mu Allah Muhammadu
wato wajadun nasu sannan kuma ka yi soyayya da mutane zama zama kai kai kira da son kowa kai kai kawai kai kan kake so ba ka son kowa akwai yana so kan shi kawai ke so shi bai son wani ya samu wani alkhairi to kar ka zama haka in ji manzon Allah ka nemi soyayya mutane ka nemi kuma kai ma ka so mutane sai ka zauna lafiya
وما هلك الرجل من المشاورة manzon ya ce mutum bai taba halaka a hanyar shawara ba duk wanda ya zama to mai yin shawara baya halaka ana so ka zama to mai shawara ku duba dai hankali irin na manzon Allah Allah lokacin da ya yi hankali an raba gida dubu daya ya ɗauki ɗari tara da tasirin da tara ya ba annan Muhammadu shi kaɗai saura nawa saura nawa saura ƙwaya ɗaya to wannan ƙwaya ɗayan shi ne aka raba wa ma aka raba goma aka ɗauki tara aka ba malamai ya rage ɗaya to ɗayan shi ne wata karamawa goma ta ba na zai ta ka ba mutum babba ya daya da mutum da hankali irin na manzon Allah amma Allah ya ce wa shawuru bil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah ka dinga shawara da sahabbanka ka dinga shawara da iyalanka cikin labari manzon Allah mai shawara ne su abin da ya taso in dai ba doka ne ya zo daga Allah Allah ce ayi kaza abu kaza ba to manzon Allah sai ya tara sahabbai da shawara ya za a yi kuma da shawara to da haka manzo Allah ya ce mutum bai taba halaka idan yana shawara ba ko ne da annabi ya ce mutane uku ne ko ko akwai cikakken mutum akwai rabin mutum akwai kuma banza wanda shi ba komai wanda a cikin mutane cikakken mutum ga hankali kuma yana shawara rabin mutum ga hankali baya shawara ko kuma yana shawara amma ba hankali wanda kuma ba kowa bane a cikin mutane ba hankali ba shawa shi zuwa abin da zai kawai sai ce kawai aje kawai eh kuma muna cikin da yanzu yanzu duk abin da ran mai ke ba zai ce kawai shi muke zuwa Allah ya mana ana yanzu kuma abin da aka yi tu mutum yanzu ka rage yawa nan ba har da zagi ba har da dawo mu dogo ko wala har da dole ko yanzu ya aika da shi kamar ya ka nuna mai kowa kai ya kai ya kai ya ga gida shi ba bai ba mu kuma ba ba zuwa wani gona to da haka komai za ka yi ka dinga mai da al'amari wurin Allah haka sai kai duk abin da kake so kawai shi kawai za su ne so a baka ba sai an ce ko fiya هو شر لكم وأنزل أن تقروا خيانا هو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ka mutu daga bakin manzon Allah mutum bai taba halaka ba in yana tawa
وما سئد الرجل باستجنائه برأيه kuma mutum ba zai taba wace azurkuwa ya zama mutumin kirki ko ya zama mai arziki ko ya zama wani wani abu ba in yi ta siya wa na fi da da hankalinsa shi ba zai shawara kowa ba ba zai fara rayu kuwa wani ran zai ga ɗanka ne ɗan cikin ka zai saka a yi ko ba yi da ba ana yi ko ɗanka na cikin ka idan ana yanzu a musu da bukatan boko nan ko wasu yi za a kawo sai ka nemo su ko ko kai ne ka yi ba amma kuma sai ka nemo su in ma ya iya mota za ku je anguwa dan ya nemo su da ba yi da mota ba ko wani yanzu kowa ya ɗan nan ma ya ka ce sai wani wani yaran nan gaji dai ɗayan mu ne amma sai kun tuka da ya za a yi sai zo ka zo ka gani to da kake kai girman kai ba za ka yi ba wala ya zo ba jama'a ba zaman to masu wato ni wani shawara daga bakin manzon Allah eh ko iyalin ka ne kuna abinci a gida ko ka ce wai kai kullum abin da kake so shi za a yi a'a kalkar da wani zaɓi lokacin da ya ka ce a ku duba wanda ya dace ku yi wani wasu wani sa'a ina so a yi kaza a bayan da ko yawwa to ka zama to mai shawara na'am ka rinka shawara da iyalanka ka rinka shawara da ƴaƴanka ka rinka shawara da ƴan uwanka kar ka zama kai da ƴan uwa sai bala'i amma da mutanen waje haba haba akwai irin ko akwai irin ko Akwai.
shi da mutanen gida bala'ira na'am da ya doso sai ga ya kiwa duka amma a waje ko sai ga shi kamar annabi ko ko ko ko ya kama amma kuma a gida bala'i da yan uwa to kaji daga bakin annabi Muhammad a hannun mutane ka zo na'am a hannun mutane za ka rayu kuma a hannun mutane za ka koma da a rika wani duniya ba ba ka dauke mu mutane ko bayan an yi wa mu ba an zama barka ba Kwarai.
barka a miƙa wa wani Allah ya raya Allah albarka da haka muka samu albarka Na'am.
kuma shi masu barkar nan akwai wanda bakin sa akwai albarka na'am ko ba ka bane annan ba kuma kuma za mu taru ko mun gida da arba goro arba wannan arba wannan ko wani ma hada abinci a ce malam wani addu'a fati a salatu fati Allah sa maka cikin Qur'ani ne Allah sa maka kaza kaza kaza kaza duka ne irin wannan kaza muka rike ka zo a hannun mutane kuma za ka rayu a hannun mutane za ka zama cikawa sai dai ba bane mutane ba jama'a bane da san ma lokacin da lokacin nama nan ne wurin bisna jira ai akai da yawa kuma akai ne akai Eh, kuma da yawa sun gaji a karba sai kwace su sun gaji da haka har a kai gidanka ko to yanzu wani ya yi sabai a mota eh, to da ka mu iya zama da mutane daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi haka zama kai baka shi da kowa kai ba ka san kai kowa kawai kai kawai kanka sai ka zo ka mutu a zo ana neman mutane ku zo kowa na kaucewa wasallam. Kwarai kuwa sun mutum ya rasu mutane ana ta kuka ana ta alhini to mutum kirki na'am wata rana manzala yana zaune ya ka zaka wuce da wani gawa sai mutane suna kai ban gawar kaɓa da mutumin kirki kaɓa wa Allah mutumin kirki sai annabi ya ce wajen ba aka wuce aka je aka gini kwana biyu sai wani ma ya rasu shi ma ka ɗaukar gawa aka zo ana wucewa da wani zaune sai aka ta kaɓa da mutumin ba wannan mugun mutum ka- wannan wannan sai annabi ya ce wajen ba sai ma'ar wajen wata ƙarfi da wani an wuce da wani gawa ka ce wajen ba yau ma wannan ka ce wajen ba ita yi wancan mutane suna yaba su suna suna suna suna ba da ruwa mai kyau a kansa ta ce ko aljanna ta waje ba a kansa na'am an samu gaba ka amin wannan kuma da aka zo aka wuce mutane suna da an tangawa suna miya kuma gangaru ta ce shi ma wuta ta- ta waje ba a kansa ashe sai da mutane shi da ke da Allah kai zaman lafiya da mutane an sani ba za ka iya wa mutum mutum ba wani wallahi tallahi ina cin arziki kamar rajin da yake amma ba a zuciyar ba ya san ko ko ba gaba ne yana zakin ka amma a zuciyarsa ya san cewa yana cin albarkacin ka na'am
za ka yi kokari yan uwa mu yi zaman lafiya da al'umma Allah ka sa mu gama lafiya Amin.
Allah mu roƙe ka yadda muka gama san mu kuma gama lafiya mu ma Allah ya sa mu gama lafiya amin ya kuma gama lafiya mu ma Allah ka sa mu gama lafiya abin da zai kawo cin tsaron baki da jama'a Allah ka kiyaye ayo kika to duk garin nan ba uban da ya isa inna lillahi wallahi saboda duk garin nan ban da malami ka duwawa don ba ka da malami kai malamin waye in ba ka da malami a garin kai malamin waye a garin haka mutum ya dinga fariya ina cika hanci ina hura hanci arba'atun mawlikatun lil abd na'am ana wa nahnu wa abi wa dal maza na ce abu guda wani suke harkar da mutum ni ni ɗin na kasar ko ni waye kaiwa awwalin awwalin ka zulfatu ko wa bayyana ne ka na gafatu na'am wa akhiru ka jifatu madarujatu farkon ka mani ne wanda in yi mutum sai an yi wanka in yi mutum a cikin kaya sai an wanke kuma tsakiyar ka fitsari da kashi ne in yi sa abu da mutum ranka yana ne zai fito wari sai dai akwai da kai a yi shi wato da yana jin kunya amma wallahi duk girman ka in iska ya fito daga cikin dubuwa ka wari ne sannan kuma ƙarshe za ka zama mutu a ɗauka a je a jefa a cikin rami kwana kaɗan ka kumbura jini ruwa ya fita jini ya fita kai ya ɓalle ciki ya fashe tsutsa ko hatsu cinye namanka ƙasa ya cika shi to ne a yau da ƙwarƙwarin da su yi sama ilmu fita ne na wani tsari a rini kaiwa ubana ka san ubana ko waye annabi adamu ne kalakana ko mai turare kuma ne kuma kala da mu to ne wani ba iya annabi adamu ne shi ko da kasa yake ko kakana ka san kakana ko waye mun sani annabi ne mu shi ne ubana biyu shi ne ubana biyu mu ka san mu ko waye eh mun san ku hannu ne da kafa da ciki da ido da kunne da baki da hannu ko suka taru suka zama kodin za a zo ranar zaka ji Allah yana ce wata fakar samu da sa ila rabbi ila rabbika jil masa fala saddaqa wala salli walakin kazzaba wa tawalli thumma dhahaba ila ahlihi يتمطي هو جالتي أولي لك.
أولي لك فأولي ثم مين ثم أولي لك فأولي ذكر لي جواب أيا أصيب الإنسان بيه an yi tafafin كل هو ألم يكن ممن يم sun ne هو ألم ي- ممن يم يم يم يم ممن يم كل هو ذاك الروح إلى ولد عليا مو مو كفوا in an je an sa kabari kafin wata biyu hannunka na dama ya yi nashi wani na hagu ya yi nashi wani kafan dama ya yi nashi wani kafan hagu ya yi nashi wani ido sun fasare ciki ya fashe kudin babu kuma za a zo kan haka da ka jama'a mu iya zama da mutane daga bakin annabi muhammad kar ka zama kai kenan bala'i da wancan bala'i da wannan a hannun jama'a ka zo a hannun jama'a za ka koma na'am Allah ka sa mu rubuta jama'a lafiya Allah ka sa mu gaba lafiya Allah mu roƙe ka yadda ka rubuta asirin magabatan mu Allah ka rubuta asirin mu haka idan so gaba lafiya mu ma Allah ka sa mu gaba lafiya idan ka kullum muna musu addu'a ko barai ko ba mai muna yi yanzu sai malam Mahmud kan ayya ku da kara 50 da wannan duniya barai ko ko sai malam Musa ya ku da kara 20 da wannan duniya sai ya rubuta ma ko sai malam Salih ina sai ba kuma mu sai wannan namu gaba daya sai ma malam malam Idris kuma malam Rabi'u lana manya manyan da suka sani su malam sai sai malam Abu wanda wasu ma duk da shi suna kabari amma kullum sai mun yi addu'a an kai wasu lada na'am me ya kawo haka gama ma lafiya To Allah ya sa mu gama lafiya jama'a Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa mu gama lafiya Amin.
kaga da gida ya mutu mata suna warkar mu mun rabu da tsaya mun rabu da bala'i abu ya lalace barai kowane ko kuma mace ta mutu mun yana alhamdulillah na huta abu da ya tsawo ko wala ya kamata ka bar duniya ce ƴaƴanka da matan ka suna cikin jijjiga san cewa ka tare mu abubuwa haka nan kuma matanka haka nan kuma kai idan a wurin matanka to jama'a mu yi kokarin rabuwa da jama'a lafiya kun ji daga bakin manzon Allah mu yi
وإذا أراد الله أن يهلك الأبد to idan Allah yana nufi yana so ya harakar da bawa كان أول ما يفسد منه رأيه abinda Allah yake fara katawa a jikin mutum shi ne hankali yana bai zuwa hankalin mutum نعم sai ba sai bala'i da mutane نعم وإن أهل المعروف في الدنيا mutanen kirki ma ku da kyakkyawan aiki a nan duniya هم أهل المعروف ku ne في mutanen الآخرة kirki ma ku da kyakkyawan makoma a lahira Allah ka samu rawa ba آمين duk mutum daga anan duniya da suna sai ya bar shi ta hanyar addini to a lahira ma haka ne
نعم وإن أهل المنكر في الدنيا lallai ma ku samu mummunan aiki a nan duniya هم Allah أهل ne ƙarya ne fata ne har ma idan sharri ake nema da hulmuwa ne ko ba gaba ne Allah ya zuwa cikin wannan lokaci cikin farko wanda ana tsoron ko sharrin ko ko ba mu ana tsoron shi saboda sharrin sa da an gan sai ga Allah ku to da an shi sharrin nan anan duniya lahirin ma da sura kiyaye
hum ahlul mun- munkari fil ko lahir da ba abuta abin kin ba ko ma a lahira sura kiyaye
wa an aba hurairata an karba daga abawa wani radiyallahu ta'ala Allah anhu ta'ala tabbata gare shi أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم
نعم، قال الذي يتي
إن الله تعالى رفيق ومن سوى الله من سوط طاوان الله من سوطي يحب رفقا وما الله إلا سن سوط طاوان كنت من هو dala yau da Allah mai tsanani ne ba mu ga kuwa eh abu da ce ayi muna yi sai da abu da ce abin ba mun bari نعم sai da to in ba dan Allah mai sauki bane da mu shiga ku نعم za ka Allah ma mai kwamfasawa ne kai ma ka zama mai tauri a da ya yi bukata yau yau na kwanan ka lahi da shi bana ira kai ne ka da shi kai ba ka ma Allah laifi a na ta fi gona an ne aiwar lango ba ku so kuma da kuma ba Allah ba ba da wannan laifi muka ce mun tuwo ba kai na ya zama ba to kai ma ka zama to mai yafiya
يؤتي على الرفق ما لا يؤتي يؤتي على الأنف Allah ina bayar da gwaggwaban lada akan sautatawa abinda baya bayarwa ta hanyar kuntatawa da tsanantawa.
وعن عائشة رضي الله تعالى Allah ta عنها hadisi daga uwar gida Aisha yardan Allah tabbata gare ta matan manzon Allah.
أن النبي صلى الله عليه وسلم Cewa manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi.
أنه Shi قال ne ne إذا أراد الله تعالى بأهل البيت خيرا Idan yana nufin mutanen gida da alkhairi, Na'am.
family haka, ba irin manyan gidajen nan.
نعم أدخل عليه الرفق sai Allah ya ji kai ta tabbatawa a gidan sai ga suna tausayin juna ko Na.
sai ga idan abu ya samu ɗaya Na.
sai ga duk gaba ɗaya an samu نعم an samu irin wani ko kwarai kuwa amma wai ba wasu kuma kuma suka samu fata suke yin musiba da wani uwansu sai su kuma suna ga gida A- akwai irin suna ko kaga babban gida ne family ne suna da yawa Na.
amma sai ga taron tsintsiya ne ba ba shara shara wani mu zai gani in ga ya samu ɗan uwar a zo a yi gangani a yi karo karo kai karo kai karo kai karo sai a yi azama ba wanda ya ji nauyin ka amma yanzu kana cikin waɗanda suke mugaye ne ba za a iya samu wani in kuma ya same ka kai ne ga rabon suna kai ne abincin mai jego kai ne goron suna kai ne gashi nan dai kai kadai akwai wahala ko ba wahala akwai wahala amma kana da family ya zama Allah ya sanya muku taushi a gidan sai ga kullum arziki ga mace kullum kullum Allah ba saka mu jira yau ina ga so suna rayu sai koya mana ko kace kai kawo kawo kaza kai kawo kaza lokacin muna gani da wata kurawa ne to ga shi abin ya zama so dabi'a ya kira da cikin an ba ko sai mu tashi kawai da shi da shi idan Allah ya kace yau wani da mulku nan su wala lillahi sai mu zama haka ku ji abin da manzo Allah ya faɗa daga bakin uwar gida Aisha Na'am. wa illa rifqa ka bari cewa tausasawa law kana halqan inda ce halitta ne lamma ra'aynahu halqan ahsan min wallahi da mutane ba su ga wani halittar da ya kai cewa da ce su tausasawa a halitta ne ba da ba wanda ya kai cewa ji manzo Allah
wa illa al-anafa kuma ka sani cewa inda kulku Na'am.
shi kuma tsanantawa law kana halqan shi ma da halitta ne in ji manzo Allah lamma ra'aynaka halqan aqabahu minhu da mutane ba su ga wani halitta ba ke muni kamar ba na'am kuta kawo ba na'am ko ɗayanka ne ka takura musu a rayuwa zai zama Allah Allah ka yi tafiya duka wuce a gare wanda ya ike Allah na kai tafiya ka san ba ta san wani muna zai muna ko wani wani wasu yara ne da wasu ya tafiya ya yi dawo suka ce baba na da kai tafiya zai muka ji daɗi ta tafiya da ya dawo ba sai ba ana jin daɗi sai ce oke kamar da duk wanda ya ce baka kai tafiya ya ji daɗi bai jin daɗin zama da kai ko ana ana so idan kai tafiya ya yanka su ga damuwa dan uwanka su ga damuwa kar ka zama mai mugu hali sai ga tun da ba zo ya ka zama abin ki a cikin zukatan bayan Allah na'am bale kuma ta balaga na'am bai wa na aisha radiyallahu ta'ala anha قال كنت على بئير بئير wata rana ina kan jakina fihi آه، فيه سعوبة sai jaki ya zama ina tutu فجعلته على رؤوسه
tutu sai tutu eh ita tafiya ya ta haru awa ko ya ihu da haru awa shi ya tutu ya kada wannan shi kai shi ya tutu kare ya zo da kai hoda ya cije wala a tura ya ta ji hu zai hu a haka turawa tun daga nan a tura har ba sai kwata ya fita shi a haka turawa a dawo da shi ya tutu ya kawai ya tsaye فجعلته على ربه kace da sauran cikin kurana ina dukan jakin nawa in je wurin da Aisha
فقال النبي صلى الله sai عليه wannan Allah sai وسلم ce mata يا عائشة ya ke Aisha عليك بالرفق na hori da sauki ma sai ya wata dabba ne ba ku ji wannan Allah ba dabba ma dabba ma annabi na sauki ya ce sai ka samu wani shi mutum ne yake huda tsawa kaga mutum ya samu ɗansa na ta duka bijiji kafa kai ka da kai inda Allah ya ga dama da bai juya ka zama ɗan ba ko na wani iya ba a ana so mu zama so masu tausi ɗan uwa har da zama so mai tsanani kun ji wajen ba kenan ake tuka ku ji abin da manzon Allah ya faɗa wa matarsa Aisha shi alaihi wa sallam نعم na wuri ke sama sawa bale فإنه لم يكن في شيء إلا زانه a ce mata ba abin da zai samu abin da zai faru zai shiga cikin sa face sai ya kawata shi wala abin da tausi ya shiga ciki wala abin da ya zaune ko نعم bale ولا أن تضع من شيء إلا شانه sauki a cikin al'amari ba sai ya murna abu نعم قال حدثنا أبي wai yi mana hadisi رضي الله تعالى da Allah عنه tabbata gare shi قال حدثنا أبو بكر Abu Bakar yi mana hadisi محمد بن shi da أحمد Muhammad bin Ahmad حدثنا إبراهيم Ibrahim yi mana hadisi أبو عمر Abu Umar
كارثي Al-Farisi حدثنا عبد الرحمن Abdurrahman yi mana بن hadisi حبيب Dan Hadisi حدثنا داود Dawud yi mana hadisi بن مجيد الحضري Dan Mahabari حدثنا عبد ال- حبس حدثنا عباد Ubadu yi mana hadisi بن كثير Dan Kafir عن عبد الر- عن عبد الهيم yi kuma yi daga Abu da Khair عن علي بن ابي kuma طالب ya ji daga sayyidina Ali dan Abi Talib رضي الله تعالى Allah ta'ala عنه tabbata da su al'umma annabi Muhammad al'umma annabi Muhammad al'umma annabi Muhammad mun kan wasiya manzon Allah wa in lam tabahu fatabu in ba ku yi kuka ba to ku kamanta shi ne ku natsu ku natsu za mu ji wasiyar manzon Allah wanda annabi daga wannan wasiya ya bar duniya bai kara cewa kowa kuma ba mu natsu kuma annabi ya yi wannan wasiya ne saboda mu saboda mu نعم saboda mu mu natsu kar ana karanta wasiyar annabi ya zama to kana dariya ko kana kuruta ya nuna baka damu da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko annabi ya ce la yumin ahadukum hatta aqulu ahabbu ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in kace imanin ɗayan ku baya cika sai ya ji ya fito na fiye da ƴaƴansa da iyayensa da mutanen duniya gaba ɗaya نعم in ka ji zuciyarka na son wani fiye da annabi kai ba mai imani ba ne in ka ji kana son wani fiye da annabi a wani abun duniya kai ba mai imani ba ne in ji manzon Allah صلى الله عليه Daga jama'a mun rukan wasiyar annabi. Mu natsu, mu sa hankali, fa in lam tabaku shago tunda kun kuka ba ku kamanta mu na rufe yan uwa mazan mu da mata mu je wala
Ƙara.
Allah ne ko
Radiyallahu ta'ala anhu.
da ba sai na ajiyar dan Allah tabbata gare shi Ƙala.
yace Lamma nazalat idza ja'a nasrullahi wal fatah.
yayin da suran idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba Na'am.
to kan wannan aya da ta sauka Na'am.
a sabu da ya faru kamar da kowa ya sani manzon Allah a cikin annabawa dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu annabi shi da takwarku ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم كما النبي إذا تكون النباوة أما يقول أن الله أمرك shekarun giwaye saura kwana hamsin a yawon manzon Allah sarkin nan na haɓar da ya ƙullo yaƙi da da giwaye a kan zai zai rufe ka'aba Allah ya tura jiran tsuntsaye suka zo suka halakar da shi wa arsala alaihim tsairan ababi kamini bi ijaratin min sittin fa ja'alahu asul ma ya rike saura kwana hamsin a yawon manzon Allah wanda kowa ya sani an haifi annabi a Makka ya taso a makka ina ciki wata biyu ma yanzu sai ya koma ga Allah Na'am.
amma yanzu yake yana da shekara shida ya kuma shi koma ga Allah ina shekara takwas kakarsa Abdul Muttalib ya koma ga Allah Na'am.
annabi ya taso maraya babu uwa babu uwa Na'am.
ba wa ba kai abin da yasa Allah ya bar manzon Allah ba wa ba kai dan ya zama to ba shi da wani yin tsawa kuma ya zama to ba wanda zai taba shi ya zama lafiya shi yasa ya zama to ko ko dan Allah ya wani martaba na na marayu shi yasa annabi ya zo duniya ba mahaifi a maraye shi ne ainihin bara maraya Na'am.
ya zo bai samu mahaifinsa ba sannan ya taso a hannun kakansa abin mutsali shi ma shekara takwas a nan da na na takwas shi ma ya ke koma ga Allah ya taso a hannun ɗan uwan babansa Abu Dalib mahaifin sai na Ali har annabi ya kai shekara talatin da biyar ina shekara ashirin da biyar ya auri uwar gida Khadija matan shi da farko a duniya Na'am.
tana shekara arba'in shi kuma yana shekara ashirin da biyar kamar shekara nawa sha biyar to duka ƴaƴan manzon Allah guda bakwai din nan ɗaya ne kawai ba nata ba Ibrahim Mu'azzam amma Al-Qasim Abdullah da da shi da da da, da Ummu Kulthum da Ruqayya da Sayyida Fatima da kuma Zainab waɗannan ko idan nan duka ƴaƴanta ne Ibrahim Mu'azzam ne kai ba ɗanta ba Allah.
haka manzo Allah ya taso ya ga shekara arba'in da wata shida da kwana takwas ranar litinin aka fara kokar miji da sako daga wurin Allah yana kogon hira ya ta idawo gida a burkice ita kuma tana kwatar wuta ta kai hakuri kaunar da hankalinka na san irin ɗabi'o'in ka Allah ba zai kunya da ka ba ya ya Muhammad to abin da ya nisa ya kai har Allah ya aiko manzon Allah annabi ta so yana kira mutane a Makka abin ya kai da ya shekara goma a Makka a shekara goma sha uku a Makka ya yi hijira ya bar Makka ya koma Madina to a lokacin da ya kai shekara ashirin da a shekara goma sha uku ga arba'in ga sha uku nawa kenan hamsin da uku ga arba'in ga sha uku Hamsin da uku.
hamsin da uku ya a lokacin ya cika tsohon lamirin shi na Ahmadu Ahmadu Ahmadu saboda Annabi Isa ya ce wa bashiran bi rasulin ya ci min baji ya subu Ahmad Na'am.
ya cika wannan lamiri na Ahmadu alif zai baka daya ha karami zai baka takwas nawa min jaye zai baka 40 nawa 40 da tara dan zai baka hudu tun da daura ya zama nawa hamsin da uku yana gama wannan lamiri duk zaman da manzon Allah ya yi a Makka ba ba a fara da Allah ba abin da kawai ake nema a wurin mutane a yi imani wa ilahu hu ilahu wahid Na'am.
la ilaha illa hu ar-rahman ar-rahim to ya rage sauran wata takwas zai yi hijira shi ne aka saukar da sallah aka aka tafi da shi isra'i da miraji ya karɓo sallah bayan an tara mishi annabawa kamar da kowa ya san wannan tarihi annabi ya dawo sannan aka wuce tsari ya koma madina da ya koma madina ya zauna a madina shekara goma ga goma ga hamsin da uku nawa to lokacin annabi ya cika lamirin sunan nabi'u annabi'u يا أيها النبي أحرضهم على القتال وأن النبي وأن النوب لا زي باك هاوكو با زي باك بيو نوا هاوكو دبيو يا أرى زي باك غوما نوا سكين دبيو الحمزة زي باك آية سكين دبيو annabi da suka wannan lamini na aikin da ya kawo ne misali kamar a ce an turo ma'aikaci daga abuja ya zo nan makurɗi ya zo ya yi wani aiki na sati biyu yana gama wa ina zai koma to annabi ya zo ya gama aikin da ya kawo shi kyauta ne Allah ya ba mu soyayya ne tsakanin mu da Allah Allah ya ba mu annabi Muhammad dan ba dan haka ba ina za mu ga manzon Allah wane mu wanda annabawa ne almajiransa annabawa ne sahabbansa ko da kuma da kusantar rahu to amma Allah ya ba mu ya zama shine annabin mu shine manzon sallallahu alaihi wasallam ya kai wa'annan shekaru to ya gama aiki kuma zai koma ga Allah hadisi na kwana shekara na goma ko tara ya zo aikin haji a filin arfa ranar juma'a bayan sallar la'asar sai Allah ya saukar da ayan da yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ne ce gaba wanda yake da kuma islam din aka saukar da wannan aya cewa a yau na saka maka aji na saka maka aji kuma na yadda muku cewa musulunci shi ne aji ana saukar da wannan aya an saukar da wannan aya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan an dawo Madina sai kan saba sahabbansa wannan aya sahabbai suna ta gurra addini ya fuka ya yi to alhamdulillah sai ji o abakar da ya ji wannan wannan aya sai ya koma gida ya kulla kansa ina ta kuka makota suka ji kuka kuka sai suka faɗa wa wasu da suke sahabbai sabbata da jirgin sai da abubakar tafi da yawa ro sai ce musu ayan da ya sauka din nan da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum din nan ina wa da labarin barin manzon Allah duniya ne ya zo annabi ya fara ruwa da su kuma kuna jin wannan sai kuka kuka sai wani ya haka da gobe je gidan manzon Allah ka zo ka gidan abubakar ga ta baka ba an jaru ko kuma yake ba zai ba ruwa Allah ya ka ko ya zo ya zauna ya sauke ku da yawa ru suka ce masa eh ayar da aka saukar da a karanta mana shi ne abubakar yake ba mu labarin ayar nan tana ba da labarin barin da duniya ne sai ce abubakar ya yi gaskiya da ma kuma sa gani ne a firji suna jin wannan magana sai da ali ya faɗi ya kuma sai yin kuma da kuma ya sadari sabai sai kuka kuka to saukan wannan aya zuwa barin manzon Allah duniya kwana 81 wata biyu da kwana ishirin da ɗaya ya rike sauran kwana hamsin annabi zai bar duniya aka saukar da ayan da ke ƙarshen kotun nisa'i yasta kuma ka fil nisa kullu la yusibu fil kalala ko aka saukar da wannan aya kan maganan gadon mutumin da ya mutu ba shi da ɗa ba shi da jika ba shi da mata ba shi da uwa ba shi da uba kalala kenan ya za a gade ta wannan ayan ta yi bayani sauran kwana hamsin da zai bar duniya sauran kwana talatin da biyar aka saukar da da ƙarja aka rasulu min an fito ko azizun alaihi ma alaikum harisun alaikum min rahman rahim ko wannan aya ta sauka sauran kwana talatin da biyar Allah ya bar duniya ya rike sauran kwana ishirin da ɗaya kuma shi ne aka saukar da wannan wannan a wannan tsoron da yanzu ya fita a bakin sayyidina ali لقد جاء من إذا جاء نصر الله يا رجي كما صورا كوانا بقي النبي والدنيا آية الشيخ shine wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffi kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ina nan a cikin bakara da kan sai sai da tsira da nan gobe ne da wannan aya ta sauka to manzala ciwon azali ya kama manzon Allah ranar laraba laraban alhe na watan sama wanda ake cewa larabana ya fita masallaci sai ya dawo gida sai yana cewa uwar gida aisha musamman sai ta kama tana kuma cewa wara asa wara asa wajen kaina kaina na mun ciwo sai maza Allah ya ce mata kin ga shi kenan idan kin cika sai ji wata yarinya ko wata sa a cikin daki kiran wasa tsakanin miji da mata mata to suka yi barkwanci haka sai ce ce wata ai aisha ciwon kaina ya ninka rai don shi maza na inda ciwon kai ana ninka miji da mutane goma ne saboda matsayin shi a wurin Allah sai ce kan shi na ciwo to wannan ciwon kan shi ne adali ya kama shi ranar rugana talatin da watan saba aka bayi gari ranar ranar alhamis rabi da hawa ɗaya ga wata laraba amin juma'a biyu ga wata asabar uku ga wata lahadi hudu ga wata litini nawa biyar biyar ga wata talata shida ga wata laraba bakwai nawa bakwai ko bakwai ko alhamis ba to ranar alhamis ciwon kan manzon Allah ya yi tsanani har ta kai manzon Allah yana kuma Allah Muhammad Allah Muhammad wanda ba mu ji ba annabi rahama wanda aka yi sunna da lahira saboda shi ga shi an zo kan tsoron tafiya lahira wanda idan an mutu ma yakan ce a tashi kuma a tashi na'am yau ga shi a kwarta shi ma yana kuma a zuba ruwa ya farfado abu ya kai manzon Allah baya iya fita masallaci sallah kun san dai abin da ya hana manzon Allah zuwa sallah ko sa abu ya girma lokacin asubahi sai Bilal ya zo ya kira sallah as-salatu khairun minan nawm magana da fito ba sai bilal ya bar bakin masallaci ya zo daidai kofar aisha ya tsaya a wurin kira sallah annabi bai fito ba sai manzo Allah yana kwance ina numfarfashi ina nishi sai aisha yaje ki cewa bilal ya ce abubakar ya yi wa mutane sallah sai ya wuce a bilal ka je ka ce wa abubakar annabi ya ce ya yi sallah dama yana yin sallah annabi na raye ya yi limanci sau goma sha bakwai annabi na raye isa ba kaskanci ba ne wajen liman na zaune na ibi ya yi sallah ana yi ko ko kuma liman na zaune na ibi na zaune na ibi na ibi ya yi sallah ba ana yi ba ana yi ko ba abin kunya ba ne uba kana zaune ɗan ka yi sallah ko kuma ƙanin ka yi sallah duk mutumin da ya ce ba zan bi ɗana sallah ba ko ba zan bi ɗan ya sallah ba jahilin jahilai ne ka kai manzon Allah ne na'am amma annabi ya sa sai bi abubakar ya yi sallah ko kuma sha bakwai da bilal ya ji wannan bilal sai ya sa hannu a kai yana kuka ina ce kai tona ina ma da Allah zai yi ne ba zai da wannan rana yau manzon Allah fitowa sallah ya gagare shi da annabi ya leko shi abubakar annabi ya ce kai sallah ba da ma fitowa sai da abubakar ya fashe da kuka masallaci aka fashe da kuka kuka mazana ya ji kuka a masallaci sai tambaya da ya kace kuka suke sai sai ce ina ina ina aliyu ina hurul ibn abbas ku zo ku rike ni sai aisha kawo kawo dau abin nan kawo rawani ki daure mun kaina ta kawo tsawon kan manzon Allah saboda ciwon kai idan ba sai da ali idan ba dan abbas ya fito a lokacin kuma annur da ya fuska manzon Allah na hasken nan na annabta duka ba fiskan nan da ke kalli ina haske duka ba fiskan ya yi fata fata kuma alaman annabi ya sa gaba suka zo suka aje shi a wurin zamansa sai dai abubakar ta har ya wuce da yadda an ci wurin sai koma da baya annabi ya ka aje shi sai zama na manzon Allah in yayi ruku'u a zaune yayi nuni sai da aka kuma sai ya kama ya ce Allahu akbar sahabbai kuma su yi goyi inda aka samu ladan su kenan shi yasa masu cewa sunna sunna din nan da abu da annabi yayi karshen sunnan manzon Allah azure kana yanzu wanda wanda sallah azure yayi sunna annabi sallah ne ake yi a tsaye ake yi amma kuma sannan annabi na ƙarshe a zaune shi yasa wani hadisi yake cewa wanda yake zai sallah a zaune za a ba shi rabin ladan wanda ya yi a tsaye shari'ar musulunci bai yadda mutum yana zaune ya yi limanci na tsaye su bi shi ba sai dai shi yana zaune na tsaye su yi limanci shi ya biyu duk inda aka yi haka an yi ƙasar hukun da addini ba a yadda wanda yake ba lafiya yake zaune a kan kujera ya yi limanci wanda kuma suke lafiyayyu su biki ba sai dai idan dukkan su irin zare na'am ba sai su yi kayan su an bayan da ba a yadda mara lafiya idan masu lafiya sallah ba ba a yadda ba sai dai in dukkan su suka haka yi an bayan da ko to aka aka yi sallah raka a biyu a kuma aka sallah ne aka saka shi tsawon manzon Allah aka shiga cikin gida to shi ne a nan da aka da da aka shiga cikin gida shi ne a nan sai da alike tuwa ne
na'am lamma nazarar idza ja'a rasulullahi wal fatahu yayin da wannan aya ta da mun ta sauka wannan sura ne da za a ta sauka ha marala rasulullahi sallallahu Allah ya rabu da sunan gare shi zama ba lafiya
kama da jita an an haraja to ila nasi to wannan bai zama a gida ba ranar alamis din nan ta mai da wata ta kuma da wata na rabi lawa na'am wa qad shadda ra'su Allah sai ya sa aka fito da shi bi asabati masallacinsa da hanci an tsawo da kansa da rawani farad al minbar manzala aka yi haukan mambari aka aka rike shi ya taka mambari wajalasa ya zauna alayhi akan mambarin musfiral wajhi dukkan nan kuma ya yi fata fata kuma Na, ta da da mawannan na annabta duka babu na'am tadamawa ainahu idan manzon Allah tana zubar da hawaye annabi yana kuka zai rabu da al'umma jama'a mu duka wannan da manzon Allah yake mana na'am
kukan da yake yi kukan zai rabu da mu na'am bari thumma da'a bilal sanan ya kiran bilal فأمره بالأن ينادي في المدينة ya umarci bilal cewa ya shiga cikin madina ya je ya yi shela ya yi kiran mutane أن أجمعوا لوصية الرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ya zo ya saurari wasiyar shugabanmu annabi Muhammadu.
فإنها آخر وصيتي لكم
Sallallahu alaihi wasallam. Ya kira mutane kowa ya bar gidansa, kowa ya zo masallaci ya zo ya ji wasiyar annabi Muhammadu.
فإنها آخر وصيتي Wannan لكم wasiya ita ce wasiyar ƙarshe da annabi zai yi wa mutanen duniya.
فنادى يا بلال Ina ne ibn cikin Madina yana kira فاجتمع سجيرهم mutanen وكبيرهم madina aka taru a masallaci maza da mata yara da manya وتركوا أبواب بيوتهم suka bar وفتوحاتهم ƙofofin gidajen su kowanne ya bar ƙofar ɗakin sa abu buɗe وأسواقهم على حالها kuwa kowa ya bar kantuna sa abu buɗe an ce annabi na kira wani ɗaya sallallahu alaihi wa sallam
حتى
dukkan masjid har masallaci ya zama ya cika ya ba ba wurin zama kowa annabi ya cire hijabi ba maza ba mata kowa izo iji wasiyar manzon Allah kamar yadda ga kira zama taro mun bar gidajen mun bar komai mun bar manzon Allah da jin wannan wasiyar من هجورهن
yan mata kowa an zo an taro ليتبعوا وصية رسول الله domin su ji صلى wasiyar الله manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi حتى تسل مساجده shi ne har masallaci ya cika بأهله da ahalin masallacin ma'ana jama'a kowa da kowa والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول wasi'u wasi'u liman wala'akum manzon Allah ko yana cewa umarku kai na gaba ka matsu umarku jama'a saboda na bayan ku samu wurin zama kowa annabi ya ce umarku wasi'u wasi'u نعم.
ku yalwata ku buɗa kai buɗa kai gyara kai shigo ka zauna haka manzo Allah yake fuskar sa ba babu hasin alwal nan نعم kan na aure da da- da- da rawani نعم wani ثم قام النبي صلى الله عليه to da aka fita a وسلم masallaci sai manzo Allah kuma sai ya miƙe aka rike shi ya miƙe ya tsaya يبكي لله yana kuka ga Allah ويسترجع yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ah.
ya tarji فحمد daga Allah muke kuma zuwa ga Allah za mu koma فحمد الله muke kuma zuwa ga Allah za mu koma نعم na'am فحمد الله nan da nan fara da Allah ya goda Allah yayi wa Allah godiya وأثنى yayi عليه wa Allah kirari yayi wa Allah jinjina annabi Muhammad
وصلى على الأنبياء sannan yayi wa annabawa salati وعلى نفسه sannan idawo ya ma kansa da kansa shi manzon Allah salati عليهم السلام Iyan Allah da amincin Allah su tabbata a gare ku gaba daya.
ثم قال sannan sai manzon Allah ya ce أنا أنا محمد بن عبد ya الله ku mutanen duniya don wannan wasiya ba da mutanen Madina kadai annabi ne ba ya ku mutanen duniya ni ne annabi Muhammadu dan Abdullahi بن عبد المطلب dan Abdul Muttalib بن هاشم dan Hashimu أربي al-Arabiyyu balarabi ba da الحربي shi bane in an tambaye ka malam ina sunan ka ce sunana wani dan wani jikan wani kabila kaza kar ka ji kunya kabilar ka kar ka ji kunya ko a ce baka kai dinnan a rabare ne ko fulata ne ko bahaushe ko kuma a, bidan balube ko bajikuni ko ba aragayi ko agatu ko inyamiri ko bayarbe ko ko kuma wurku ko tangale ko wane ne ka faɗi kabilanka su abin nan waye ne ku Allah ne ya yi ku kuma ba kabila Allah yake ruwawa ba لا فرد لعربي على أجمي ولا لأجمي على عربي ولا لأهمر على أسود ولا لأسود على أهمر إلا بتقوى إن أكرمكم عند الله اتفاق أتقاكم أبدا الله يجب وقال الله ثم قال الله يا أيها الكراري don yi faɗa wa duniya shi ne mai suna annabi Muhammad. Ɗan Abdullahi, shi kuma ɗan Abdul Mutsalibi, shi kuma ɗan بن Hajji, هاشم da kuma sannan balarabe الأربي balarabe حرمي mazaunin haramin makka المكي المكي sannan mutumin makka الذي التي لا الذي لا نبي بعدي ni ne wanda ba annabi a baya in ji manzo Allah ko akwai ne ma kana muhammadu na ba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin shi ne shiko da kansa ba kowa isa ma ƴaƴansa duk wanda ya taso yana karami sai Allah ya karbe shi kamar alqasim kamar shi abdullah ya sanar ba da manzon Allah kamar shi ibrahim mu'azzam shi ibrahim mu'azzam ma suka ce kun yana karami gidi da ke mushi ilwa bishiya ce kwanta mushi to yana shekara biyu Allah ya karbe shi saboda ba zai yi annabi yaqub ya samu yaya annabawa annabi ibrahim ya samu yaya annabawa annabi ishaq ya samu yaya annabawa a ce manzon Allah kuma yayan sa babu annabawa ba zai yi ba ai ko malamai ma ba ana samun malamai masu yaya malamai ba kaga shi malami ƴaƴansa malamai jikokinsa malamai jikokin jikoki wuyar su kawai yaron gobe malamai ko ba a samu gana yanzu misali malamai mu je wa ɗahiru ƴaƴan shi nawa ne kuma kusan kusan kusan saba'in da wani abu duk ba a jikin ƙwari jikoki kuma ɗari hudu da wani abu dukkan su ma'aikata ga suna suna suna karatu ne da ke da haka ke da a kowane gari ka je akwai baiwa za ka samu gidan da Allah ya yi muku baiwa karatu kamar ruwa a wuri ko jinjiri ne zai zo ya zama sai ka ce kai wannan yaro ne kuwa to balle kuma su zo ma annabi Muhammad suna so suna so suna yara Allah sai ya karbe su saboda ba zai yiwu wa'ancan su yi magada annabawa shi a ce mai tsarwa sani kuma Allah ya ce da kai shi ba wani annabi sai dai zuriyarsa gaba ɗaya duk sun riga su bar zuriya sai dai guda ɗaya sai ya Fatima ita ma tsakaninta da shi wata shida ne Allah akbar za mu je za ku je da za a yi ne mu je
ayyuhan nasu sannan sai maza ya ce ya kuma mutane ya kuma da mu ake mu jama'a na'am da mu ake yi ba ita ya kuma mutane in ji manzon Allah ilamu ku sani anna nafsi yau zuciya ta raina yau kada na itu wa hana firaki an ba ta labari na duniya an ba ta labari kuma lokacin rabuwa na da duniya fita na daga duniya ya zo mazalla yana faɗa wa sahabbai idansa yana zubar da hawaye
wa attaqat ila liqa'i rabbi kuma ina bege yau ina ƙaunar saduwa na da ubangiji na ina so in haɗu da ubangiji na yau
fawahadnahu bawa huzunahu ya baƙin ciki na in ji Allah Muhammadu ala firaqi ummati akan rabuwa da al'umma na yau zan rabu da ku yau na la ilaha illallah la ilaha illallah wani fara gaba cikin annabi bakin cikin da yake yi zai rabu da mu na sai kuma inda ya fito sai wanda ya yi abin kirki zai je ya ga manzon Allah Allah ta mu gami amin Allah ta mu gani amin Allah ta mu gani
ma za ya kuluna min ba'di menene al'umma na za su faɗa a bayana Allahumma sallim sallim Allah ka kubutar Allah ka kubutar Allah ka kubutar da mu ba abin da annabi ya faɗa dana yau ne ake faɗa bayan manzon Allah yau an ce ba zai ce to ba ƙarya ne mutum da ya kama kowa yana ci kamar yadda muke ci yana sha kamar asuna faɗa da galas ko ba ana faɗa ba ya ce zai ji ba ce ƙarya ne ba wani ceto Allah ce yau ma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idin lillah an ce iyayen sama ɗan wuta ne inna lillahi inna lillahi inna lillahi me kuka yi sun zagi Allah ne ko zan kuka cewa Allah ne ba mu sani ba mu duba kisar abila yana da kuyanga ko ta ba shi labarin an haifi manzon Allah ya ce ki je na yan taki a lokacin ma yana buge yancin ba don Allah ya yi ba kawai wai murna matan nan wanda ta haihu amma akan wannan zulmi ta yi ba a bi Allah ba to idan wata da kake manzon Allah wata tara ta kwana goma sha biyu ta haife shi ta shayar da shi ta rene shi sannan kuma ta bar duniya a kullum lokacin ma bai wani gaba fata ma sa laifi da annan kuma balle ta ji balle a mata azaba wa makon na ma'azumi na ta da ba'asa rasula na me ne kun wanda annabi ya zauna a farfasarsa annabi na kuɗi wata abin waye wa duniya annabi ya zo duniya wata same shi ba wa kunna mu'azzimi na hatta na wata rasula ko me suka yi Allah zai gora babu
wani hadisi wannan hadisi ba bai zai shi ba duk wani hadisi zai magana akan martaban annabi ta aba ka dai faɗi to kun ji abin da yace me za ku faɗa a bayana na Allahumma sallim Allah ya sallim kubutar Allah ya kubutar Allah ya kubutar da mu amin Allah ya kubutar da mu sai su faɗa mana ko za a yi girgiza na za a yi girgiza mai karfi mara rabo zai zube na mai rabo kuma zai ina nan na Allah ka sa mana nan amin suna nan Bari.
ayyuhan nasu Ita ya ku mutane isma'u wasiyati ku sa kunne ku ji wasiya ta inji manzon Allah wa awaha wa uha mm, ko ba ga wani wa uha ku kiyaye ta da kyau wa hafazuha sannan ku haddace ta
wala yabalganna wal yablu wal yablu shahidun minkum ga'ibu wanda yake nan na yi magana to ya ci sarma wanda baya sun ga sahabbai ko a gaban su aka yi suka rubuta mana tabi'ai suka samu ko na aka zo ana zuwa ana zuwa har kan malaman mu na su ma suna karanta mana yau ga shi mu ma muna ji yau wani ya balugu minkum shahid al-ghaib wanda ke nan ne magana to ya ci sarma wanda baya mu je na fa innaha akhir wasiyati lakum Sani cewa wannan wasiya ita ce ƙarshen wasiya ta a gare ku in ji Allah Muhammad.
ayyuhan nasu Ita ya kuma mutane.
قد بين الله لكم في بهكن تنزيله Hakika Allah ya bayyana muku a cikin littafin sannan mai hikima wanda ya saukar shi ne Alƙur'ani.
ما أهل لكم Duk abin da Allah ya halatta muku Ƙur'ani ya faɗa. Ko ya faɗa ba?
Ya faɗa.
Duk abin da Allah ya ya halatta Ƙur'ani ya faɗa mana.
وما حرم abin عليكم da Allah ya haramta ma Qur'ani ya faɗa mana bangaren mata ko qurbat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul lajuratul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa ummahatukum allati wa ummahatu nisaikum wa rabba'il hazwa ayatan aya in ka zo kan abin sha kuma innama kamru wal maisiru wal ansabu wal zalamu rizqun min amali shaytani duk abin da Allah ya haramta Qur'ani ya faɗa mana cewa kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza Adam Muhammad
وما تأتون abin da za ku je ku aikata duk Qur'ani ya faɗa mana وما تتقون abin da za ku kiyaye duk Qur'ani ya riga ya yi bayani فأهلوا to حلاله da haka ina neman ku al'umma ta in ji manzon Allah آه.
ku halatta halaliyyar da Allah ya halatta وحرموا محارمه sannan kuma ku haramta abubuwan da Allah ya haramta kar ku halatta abin da Allah ya haramta haka nan kuma kar ku haramta abin da Allah ya halatta an bayin da ko نعم kamar Allah kaya نعم in Allah ya ce tsaya a nan tsaya a wurin ita ce ka san kaje ka
وآمنوا بما تشابهوا wa amanu bil mutashabihi ko نعم sannan ku ba da gaskiya da ayoyin da suka yi maganganu akan lamarin Allah wanda suka yi da rikitarwa Na'am.
kamar da yake cewa ku masa wai Allah al'arshi ko نعم Allah ya ya yi ta al'arshi wannan kai imani da kace Allah yana nan a sama kan al'arshi ba ruwanka kai dai kai imani inda yake cewa ma ka aka bi da dangi abin da harka da hannuna ba hannu irin naka irin irin nawa da kashi da nama da jijiya da farko ba irin wannan hannu bane duk abin da ayan da ya zo da irin waɗannan ana so ka yi imani نعم maganar Allah ne نعم amma ba lalle sai hankalinka ya kama ba نعم ba ruwanka mu je.
وعملوا بمحكمه sannan ku yi aiki da hukunce-hukuncen da Allah ya ajiye muku واعتبروا بأمثالها sannan kuma ku yi lura da misaloli da Allah ya zuba a cikin alƙur'ani نعم ثم رفع رأسه إلى السماء Allah ya faɗi wannan sai kuma ya kan je zuwa sama ina kallon sama فقال sai ya ce اللهم بلغت Allahumma hal ballagtu Allahumma hal ballagtu Allah akwai Allah ta wada Allah shin bai isar ba Allah shin bai isar ba annabi Muhammad ka isar
فشهدوا أيها الناس ku ce da ya ku mutane إياكم وهذه jaukun naku wa الهواء hadhihi رالة مرلة da ma'abuta san zuciyar nan fatattu masu fatarwa البعيدة من Wani الله suka yi تعالى nesa daga rahamar Allah و- ومن الجنة suka yi nesa da gidan aljanna قريب من النار kuma suka yi kusa da wuta و- وعليكم بج- بالجماعة na hore ku da shiga cikin jama'a daga bakin manzon Allah ina والإقامة zuwa mana na hore ku da jama'a kar ka ware kai kaɗai ka rauɗan tawaye نعم duk inda jama'a suka haɗu al'umman annabi na gari ko na ƙasa kai kaɗai karka ware a cikin jama'a نعم ka buɗe masallacinka ka buɗe makarantar gobe ba ruwanka da kowa kana ba da mutane wajen ba kai ba ka san kai ba ka san kowa annabi ya ce man shazza adil jama'a da shazza sunna duk wanda ya balle daga cikin mutane to zai fada a wutar inji manzon Allah alaikum bil jama'ati na hore ku da wata cikin jama'a Na'am.
ki inda ga jama'a sun fi yawa to ga je wurin yanzu wannan karatu sai ka san kowa na gari ne ko manyan sun kafa karatun nan saboda Allah ne. saboda shekara ɗari don shi ma sai Musa ya gaji karatun ne ba shi ya fara ba na'am sun shehi malam mahamuda da motocin hakuri tun shi ya kafa karatu yau ga shi malam mahamuda baya nan sai malam musa ma ya zo ya kuma da ka arba'in yana kafin ko ko sama da haka ma ko shi ma ga shi baya nan sai haruna ya zo ya karba shi ma ga shi baya nan sai malam babu ko ya zo ya karba shi ma ga shi baya nan ga shi muna yi kuma wata rana za mu wuce ko kuma za su hau na'am
amma da yake saboda Allah ne karatun bayan ko gaba gaba kullum gaba dama sai malam Mahmud ya faɗa wa sai Musa yace idan mai tafsiri ya kafa kai na kaje ke da kafa sai an wace an dawo wurinka kuma abin da ya faɗa ga shi ne ina faruwa ya tabbata na'am yanzu duk jihar Benue ba inda ake taruwa ana jin karatu hadisan Annabi da ayoyin Qur'ani irin wannan littafi saboda littafin duk inda ka faɗa ne sai ya auruka kuma da ma tambiyuwar zahiri sai ba yadda ba a yi waye waye ba wannan ya tafsiri ita shi irin da malami ke musu kenan bai iya ba ne bai yi kaza kaza ba to yanzu mu ka san sai mu iya ba a ina muka yi abun shi mu ɗaura wani gari ba a nan garin muka rayu ko an nake mutu a ruwa shi ne mutu a ruwa da tashi tsalla kanar cikin makwani ko da je wuku ko da je lafiya ne mutu a ruwa ba amma kuma ga tafiyar ba ga jana yi ba ko manya suna neman albarka a wurin magabata ne yanzu misali malaman da in malami ce ka kawai ne ba ka da ba ka da makarantarwa ko ka sau kowane littafi zai ka samu kawai ne za ka tsaya kai saboda neman albarka don haka Allah ya saka musu da akai Allah ya saka musu da akai yau ga shi ba sa nan kare musu addu'a Allah ya saka musu da akai shi da malam Mahmuda Allah ya saka mu sauran ce wani kuma kire Allah ya saka mu mu dai
fa innaha qaribatun min Allah domin Eh?
qaribatun min Allah Ah, kuma bayan wannan
wa min al-jannati iyaku ko wa hadhihi ayyuha an-nasu iyyakum wa hadhihi al-ahwa'i mara ya ku mutane murallatu ina muku shedi ku kula da ma'abuta son zuciyar nan fatattu masu fatarwa ba'idatu yanzu addini yau kuma kamar da hankali wata da jika jika ka iya rani na'am haka ne goyon uwa farai karka da kanka a kanka da zama kwallo da kanan malamai kwallo wanda ya buga kanan wanda ya buga kasa haka ne ko kamar kwallo a miyar kwallo farai zai sun gaji da ɗauka ya murmura ya murmura ne duba sai jefa a winga tsaro shi kuma ya fita a guje in ya gadan ya ga akwai hali ya kofi tara ko goma ko ko sha ɗaya sai ya zo da ce ko in ba ka mai da hankali ba ka za a mai da kai haka zama kwallo ka kanaku kanaku malamai ga kuma iri iri ga huja huja ga wace wace ga jajaye ga bakaɗi ga kuma kala kala da ka alaikum bil ati mun hore ku da da zaman nan na da na'am kawai alari ishmaru iriya ku tsaya a wurin wannan kan da wa'in za ka yi addinin ka lafiya ka gama lafiya ka tafi lafiya ka gama addinin lafiya amma in ka bi da irin a tsarin da ke faruwa a zamanin mu na yanzu a babbar har cikin ɗariƙan namu ɗariƙan namu in baka tsaya a karantarwar magabata ba za ka shiga rani Na'am.
domin yanzu ga ke wurin da ina iri wani ma bai sakkan hanyar ba farai ya haɗa kan jini shehu ne ya tara yara shi bai san ma ina ma ka sa gaba ba azkarun ma bai sanya ake ba da ita ba na'am imtihanin ma bai sanya ake yi ba a imtihanin ma akwai akwai fana'i akwai nuzuri duka bai sani ba akwai sunna al'azam duka bai sani ba bai san ina kuma da san ina za a je ba amma ya tara yara mutane shehu shehu sai ne ma da can ba sai la ilaha illa allah ko da shehu ga shehu shehu shehu shehu shi ya halakar kuma ya halaka kuma zai halakar in ba halaka ba a ce ɗan ɗanika ba su jani ba faile ina shan giya ɗan ɗanika ba su jani ba faile ina zina ɗan ɗanika ba su jani ba faile yana zina da da matan mutane da ya'yan mutane inna lillah inna lillah an tambayi shehu da zaidu shin arifi zai yi zina yayi suna sun koyar da kai san sai ta kokana a wallahi kada rabaka na'am lamarin Allah abinda Allah ya kuka zai ba wuce ya faru amma dai alifi wanda yake ya san Allah ya yi zina ka da mamaki da mamaki sai ya ce mana akan kayan na da yare wanda kai da gawa domin me zai ina ana tare a ma kuma aina ma kuntum gawan kuma an rabu har yake ce mana misali kamar kamar kai ne aka ajiye maciji ya yi saba ya fita a saban ya koma gefe ya gama wata rana da kanar ko daya kaji ga saban ga mutum yau ya rago zaban zaban da magani a mutum jin ba to in ka ga arifi wanda yake tinkawan faila shi dan faila ne ya yi tarbiyya yana nuna wallahi da wani kuma Allah ke bai san Allah ba mutum ba sai ku ba rabbi Allah ba mu yake wa kana ilahi rabbi ya ta'ar na'am ma ura amilu ila ma lafi bi ta'ida'i kuduwa maulanmu shan jibrima kuduwa maulanmu shehu abul fati al-kutuhati kuduwa maulanmu shehu tijani na yan mota kuduwa maulanmu shehu mai hula kuduwa maulanmu shehu abin shehu mai hula zariya mu jawo na makoli mu rubu shehu nan a suka san shehu ma da musa ai mun san shi ko sana ya kuduwa maulanmu shehu haruna kuduwa shehu malam kuduwa shehu shehu malam mabin bakin salati zuwa wa'annan manya-manyan malaman ya suka yi rayuwa tana a cikin su akwai wanda yake tara yara suna ta wani ko suna suna suna ta suna ce yaro ya bar zafi ko kuma tafiya yana bashi ina wari karka yi sallah karka wai wai wai wai wai wai an sha masalla ina lillah ina lillah to jama'a kun ji abin da manzon Allah ya fara na'am wannan a hawaji ɗinnan abbar da mawala ina ya fi kowane ɓangare kowane gida akwai damuwa na'am
sai ka duba in kai ibrahim ya sha jiya kai maka sha in ka ran da ya yanzu kai maka yi ba su yi ba babu
sai ibrahim fa rabbi allahu anhu sai ibrahim rabbi allahu anhu yana kwance sai aka sa ya fice da aka kula da shi sai wani ba koyi zo sai ce wannan fa ya tashi wannan me zai faɗa mini saboda kada ya kai sai ai ya ga cewa da wata mata sai na mun sai mu ga lokacin ba lafiya akwai tsaro da wani daga Abuja ta zo gaishe shi suna ga- gaisawa sai wani ya zo ya gaishe shi sai gaishe da ita dan wannan sai ya juya zai kowa sai ta hamar kira mutumin nan sai kira shi ce wannan ya tashi tana aure ne a Abuja ta wuce gaishe ni ya duke Allah na faɗa haka saboda zai iya zuwa ya ce ai ya zo ya rage da wata mata jama'a iyayenmu malaman mu ke rashin hunan mu kuma wannan dariƙa ne a ƙetar wani da kuɗi da wace da dama ne kuma tambaya jama'a da wace da dama sai ku duba rayuwar ku haka suka yi kai ka yarda wani kawai burannan wuya ya zo burannan wuya ya zo ya ruɗe ka ko muna jin hankalin iyayenmu mata ko ake ruɗa a yi sabu na da ku a ce miki wai wai wai wai wai wai wai kin ga biyu shiga goma ma in ji a samu Allah ne kar ku yadda wani fasiki ya zo in ja ki da sunan ɗariƙa ya je ije ya fasa ɗan ce da ke ba ruwan shehu ta jani ba ruwan shehu ibrahim na'am jama'a wa ya nuna Allah taba cinwa annabi Muhammad wa ya hana ƙarya taba cinwa wa ya hana san giya taba cinwa duk wani shehu a duniya ya kai wannan Allah ne waye ga da shehu nan sai Ibrahim an tambaye shi wa in tasaluni an hadidi wa sayyidi fa la hal la man ghayru ma wa ma ko ko fawqati wa sa'ati tarabtu ne zikrihi Allah kare mu da iman Mu-
bayyidun min Allah wanda suka ta'ala yi nesa daga rahamar Allah wa min al-jannati suka yi nesa da aljanna qaribun min an-nar sannan kuma suka yi kusa da wuta
wa alaikum bil jama'ati na hore ku shiga cikin jama'a wal istiqamati da kuma daidaita wato daidaito a kan hanya fa inna fa innaha qaribun min Allah domin duk mutumin da ya zama ya daidaita to yana kusa da ramar Allah qaribatun min al jannati kuma sannan yana kusa da gidan aljanna Allah ta mana ba'idatun min an nar sannan kuma ya yi nesa da wuta
thumma qala sannan sai manzon Allah ya saka cewa Allahumma ya ubangiji hal balagatu shin na isar annabi Muhammadu ka isar
ayyuha nasu Isa ka cewa ya ku mutane Allah Allah fi dinikum na haɗa ku da Allah na haɗa ku da Allah akan addinin ku in ji manzon Allah wa amanatukum na haɗa ku da Allah game da amanan da aka ba ku tsakanin ku da Allah ko da ni ko da ƴan uwan ku halitta Allah Allah fi ma malakat na haɗa aymanukum ku da Allah na haɗa ku da Allah cikin abin da dama ku ta mallaka ku ne ƴaƴan ku ku yankin ku kannu ku almajiran ku yaran gidan ku duk wanda ke kasa da kai annabi ya haɗa ka da Allah kar ka kace na'am shi
fada'amuhum ma ta- ma ta'kuluna abin da kuka ci ku ciyar da su kar kana da mata kana da yaya ka miƙa musu da tsa miyan kuka lani kai ka je ka zauna a teburin mai shayi ya balangu ɗari biyar mai shayi haɗa mun haɗe haɗi mai kyau na dubu ɗaya mai kauri ka sa indomi ka sa kwai ka sa buluban a biredi ka sa ka sa ka sa ka sa ɗin kar ka yi haka ko ka je shago mai mai abinci samun safara samun cibin dubu uku akwai yanzu zai zai zauna a waje gindin bishiya ko a teburin mai abinci ya ci abincin dubu uku shi kaɗai amma gida ya ba su ɗari biyar ya ci a yi maneji kun ji daga bakin annabi muhammadu abin da ka ci iyalanka su ci kun ji adalci irin ta manzan Allah yasa kuskure ne ka je ka ci abinci a waje ka bar abincin gidanka na'am amma inda ko domin duk mace ta abinci girka mutum ce zo ya ci ko na'am ko da mu ana so amma ka na gida ka ce ku ci kayan ku ya riga ya je ya ci magwaje kuma ya rufe da daɗa to kun ji annabi ya ce ku ci yadda ku idan da inku idan kun ci na'am mu je
wa albasuhum mimma yalbasuna sannan ku tufatar da ku tufafi in kuma kun sa tufafi ba da zuwa ba sana yaro ba sai dai in ba hali in kana da hali dan uwa ka sai sadda ka mai kyau ka sa an maka dinki mai kyau to iyalin ka so maka da yawo an bayan da ko amma in ba hali la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha domin idan ba ki da gadon wance har ki ce za ki yi ne kisan wani yawwa kowa da ƙarfinsa ko ji daga bakin annabi mai
wala tukallifuhum ma la yatiquna har ku ɗora musu abin da ba za su iya ba har ku ɗora musu abin da ba za su iya ba ka ce wa matan kai za ka cin tuwon niƙan inji sai tuwon daka akwai irin su ko ba mu ma ta yi abinci ka za a baka tura abincin ta sha wahala ta je cikin ga hayaki ga zafin wuta har ku yaka inji manzon Allah kun ji Allah yana kun ji manzon Allah yana yi wa mata gata kun ji manzon Allah yana yi wa yaya gata Mu je.
fa innahum lahamun wa damun domin iyalan kunnan kuma nama ne da jini kamar yadda kuke da nama da jini wa halqun asa- a- amsalukum kuma sannan halitta ne irin ku
ala ma'ana na man zalamahum to wanda ya zalunci iyalinsa fa ana hasibun Oh.
yawmal qiyamati masu mata masu yaya masu almajirai masu yaran gida masu koyon aiki ku ji daga bakin manzon Allah duk wanda ya cuce su annabi ya ce ni ne zan zama lauyan tsoron tashi kiyama to me
wallahu hakimuhum Allah kuma shi ne alƙali to da Allah haka ta Allah alƙali manzon Allah lauya an yi zaka kuwa da
Allah Allah na haɗa ku da Allah Fil na haɗa ku da nisa'i.
Allah akan mata aw kulluhunna wa harunna Ruhunna ko maharuhunna ku cika musu sadakin in ka auri mata da sadaki kar ka zo ka lallabe ta da wata na'am ko ta ajiye yan kuɗin sadaki ka zago tana fitin tana aiki ka zo ka kwashe in sai ba kana kuma kwaɗa mata mari wai ɓarawo wai ɓarawo sai ne
akwai yanzu akwai wanda zo ka lallabe ta ba ni ba ni ina son dubu a tirin ne kiran ta mu a ni ka zo ka ba ka zo ka ba wala ila mai haba haba nawa haba mai mai ku ha haba mai mai mai kai ready wala haba honi honi haba mai honi honi kan da yar mutane ka karka kudin wurin biya sai an yi dambe akwai yanzu haka ya kan yi manzon Allah na na kuma ta kai sai akwai da roka da kama ko mata ba wuya an an an an yau da kuma da na'am wallahi wala in dai kana da kana da wayo ka bata wa hannun mace ba wahala ka ba bata wa ruwa ya hannun kudu da ka zo ka ɗan da ita haba haba mai hori haba ko ita haba kana wata haka yi haba haba eh? sai ka san yi kamar Allah to kaji annabi ya ce shi ne lauya na Allah kuma alƙali
wala tuzlamuhunna har ku zalunci mata in ji manzon Allah fa yahrimukum hasanatukum yawmal ba kun qiyamati ya ka za a haramta muku kyawawan ayyukan ku ta ce kiyama Ala.
mana na hal balagatu shin na isar annabi Muhammad ka isar ayyuhan nas ya ku mutane ku anfusukum wa ahlikum wa ku ahlikum tsara kawunan ku da iyalan ku gaban zuwa wuta masu yaya masu yaya cin kaji yaya baka san cin su ba baka san shan su ba baka san ilimin su ba a ina suke kwana oho suwaye abokanan su oho akwai aiki a gabanka shi za mu ga cikin bala'i da yaran mu kafin su hana wasi mun sake abin da Allah ya ce mu yi ku an fasakum wa ahlikum nara yanzu Allah tarbiyyar da aka wani inda aka muke mai ayyan wa abuna zai faru zai faru da ba wani kawai sai dai tsabagen haihuwa kamar kamar tsufa shi ke na kullum a neman maganin maza kullum shi ke ne maganin yanzu kullum amma ba tarbiyya sai haihuwa to kuma da haihuwar yoyoyo gane hadi ofa to kun ji daga bakin manzon Allah mu na'am wa wa alamuhum wa allimuhum ku karantar da su in ji manzon Allah wa adda manzon Allah anan ne annabi ya ce ayi akai yara ba da wata a musu gida wanda ya ga bai iya biyan kuɗin makarantar yara amma sai ga ne ta kace wata manzon mata kuɗi wata ma kawo ce ko kuma ga wani bai iya kuɗi- biyan kuɗin makarantar yara amma zai je ya zauna a teburin mai shayi ko a a teburin mai abinci ya kashe dubu biyar shi kadai da kuja da nisa wa allimuhu na'am ku karantar da su wa adduhum sannan ku koya muku ladabi ku san girman na gaba ku san mutuncin na gaba na'am fa innahum indakum awan domin ku a wurinku amana ne Allah ya ba ku ajiya ne amana ne in ji manzon Allah wa wa amanatun shi ne amana ne ala ana na hal balagatu shin na isar annabi Muhammad ka isar
na'am ayyuhan nas ya ku mutane atiu wa la tu'amu ku bi zuwa gabaninku ku bi zuwa gabaninku na addini in ji manzon Allah wa la ta'tuhum أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولاني wa la ta'tuhum هل أصاب وشوارونكم الدين wa in kana abdan habashiyyan مجدعون mujta'un كون أباوة لمسلم هبشة wanda yake da sauko ko kuma mai kudararren hanci yana da sauko an sauko na'am eh eh kudarare kudarare na da ba nan ruwa ba da wani ɗan zanko wani kwanan tuku ko kusan bane bane kuma suna mai ranar ba a ce mai sauke ko eh an sako to ko da mai irin wannan ne Allah ya sa ya zo shugaba a kan ku annabi ya ce ku bi shi Wani- fa innahu man ata'ahu domin duk wanda ya bi shugaba faqad ata'ani in ya bi in ji annabi Muhammad wa man ata'ani wanda ya bi ni faqad ata'a Allah ya ce ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala wa man asahu wanda ya saba ma shugabanni faqad asani hakika ya saba mini ni annabi Muhammad wa man asani wanda ya saba mini faqad asallahu hakika ya saba wa Allah ala ma'ana na'am la tahriju alaihim har ku yi zanga-zanga da shugabanni da kuji da wa abin da yake ba zanga-zanga ku dauko kwalaye ku dauko ganyaye yau za mu je gidan liman sai mu kori liman yau ina liman ike ina liman yau da gudu kawai da ko ko a majalisar makarantar allo tun da malam yi ba wannan duka ya mai jini yau sai mun naka samala a da bi kan ku yara sai makarantar yahudawo bare su suke zanga-zanga kaga an kori malam ya fito da gudu a guje to a musulunci ba zanga-zanga yan uwa in mun ga bala'i ta yi bala'i mu sa addu'a eh da zuwa ga jama'a na su ji ba to mu sa addu'a wa yake rayuwa Allah ko a wurin Allah mun yi laifi ne a baya da kuma ba Allah za ki sai muka ba Allah nuni ina Allah ya rubuta nuni ga kuma shugabannin ba su tausayin ba koya kowa kawai ta kai ta kawai ke na'am ga kuma kuma ga siyasa na zuwa ba wani ne tausayin talaka a cikin ku a kuma kowa kawai shi damuwarsa ne zai samu in yi ba wannan fatin ya zama ba ba koma sai ya tsalle sai jan su ya koma ta na wancan fatin shi ma ya zama hali shi ma sai ya tsalle damuwarsu bai zama samu ne ko to mu koma ga Allah inna lillahi dama wa inna ilaihi raji'un ga rabe na zuwa kar mu yi irin da ba kar ka ce amma wani ba za a mutu ba za ka mutu wallahi za ka mutu ba ga yana ana mutuwa ba labarin turabani masu rufai
ayuhan nasu ya ku mutane alaikum bi hubbi ahli baiti na hore ku da ku so jama'an gidana Na.
ku ne sharifai Na.
jikokin annabi muhammad jama'a muna jiko Na.
muna jiko jama'a annabi ya ce mu so shehu tijjani jikon annabi mu so jikokinsa sharifai shehu tijjani jikon annabi sunan samarin shehu tijjani dan muhammad dan muhtar dan ahmad dan muhammad dan salim dan abulai dan salim dan ahmad dan ahmad nau kenan goma ko dan aliyu nawa dan abdullah dan abbas dan abdul jabbar dan idris dan idris sha nawa sha shida ko dan ali dan ishaqa dan ali zain al-abidi sha nawa dan ahmad dan muhammad al-mulaqab bin nasr zakiya irje na ko dan abdullah al-kamil dan hasan al-musanna hasan na biyu kenan dan hasan al-sirri shi kuma dan sayyida fatima ita kuma ɗan wane ne dan kuma annabi muhammad tsakanin shi da manzon Allah mutum ishirin da uku annabi ne na ashirin da biyar to duk wanda zaga shi wata jami'a ya zaga annabi ya zaga mutum ne yake yana son ka amma bai san ɗanka masoyin ka ne kai ne ka roƙo ɗanka irin ka yi auren shekara ashirin ba ka haihuwa na'am daga bayan sai Allah ya baka haihuwa haka ne ba ƙauna yaron ya soma wayo ka rungumo shi a kafaɗa kana zuwa sai ku haɗu da wani bawan Allah ce wannan ba kace ai ɗana ne ɗanka ka ko Allah ce sai yaro kuwa sai zaro dubu ɗaya sai ce wa yaro a abokina ga wannan an ga wannan sai ya wuce abin shi waye ba sai eh yaron ya ba to in ba gane wannan ba kana zuwa da yaro sai ga wani bawan Allah wannan ba kace ɗana ne daga hannu sai kwaɗa ma yaron ma za ka yi magana su ba na ba ku da kai ne ba yaro ne ke yi ta ga wani to duk mutumin da yake son mutuncin jama'an gidan manzon Allah ko yana son mutuncin annabi wanda alaikum bi hubbi ahli bayni ku so jama'an gidana na'am kisa ko mutum ƙarya ya maka jin jariri ne an ka da wanda za ka bashi ka bashi in ba ka da shi kai magana ne to in bayan da ko ko ka san ƙarya tun da ya iya shiga rigar annabi sai ce ya ci albarkar rigar na'am kazan yanzu shaidu suna nan akwai na asali akwai na kasuwa mutumin da ka san shi ba ba gari ne bane sai ka hanta wani gari ya da kai gari ne wani ma yana da shi ne shi gari ne kuma ka san ba haka bane amma fa duk wanda yake wannan ya shirya haɗuwar shi da manzon Allah man kazaba alayya muta'ammidan fa yatabawwa maqadahu min Allah to kun ji annabi ya ce mu ko jama'an gidansa to shi yasa abin da zai yau da jari ko ba dariƙa ma yau da jari ya yi ya yi kwalfayi a soshi saboda jinin manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam bari
alaikum bi hubbi hamalatul qur'an kada na hore ku da ku so mahaddata alqur'ani akwai ko wani qur'ani nan gaba ɗaya ma daga bakaran nan wallahi yana kawo kuma na ka samu rubutawa za ku ba wa Allah yana nan da ya yi wannan Allah rama ne qur'ani da ga shi rubutawa ke da ka sai an ce maka wannan wali ne da ya ta mala in ka ne wali ka samu na qur'ani an da wali kwarai kuwa
sai ba samu wani ba shi da aiki sai zagin ma'adata yanzu ba shi ce ƙaru wani kuke zagin almajirai yanzu ko wala kwarai kuwa wani almajirai na mai ne ba shi nan dai suna da yawa kama ga wuri suna da yawa ai na'am yanzu boko ne suke fa'a da da alƙur'ani wani ɗan gari abin da baƙo ya zo ya zo ko ɗan gari shi ilimin boko ba ko da ƙasa nan ba ba shi kowa yi ba da yanzu ilimin boko ya fi mutunci a wurin mutanen ƙasar na akan zaɓen alƙur'ani yanzu shi yana ganin da in ya kasu ƙur'ani kamar bai zama wani abu ba mun fito ya mu zama cikin ministoci ba kwamishinoni daraktoci mu zama gwamnoni ko sai ga mutum wahalar shi kawai duk abin da yake ɗan shi ya zama ya iya physics ya iya biology ya san chemistry ya san english ya san mathematics da sauransu amma bai san kawai ba bai san adadi ba yanzu za a koro ɗan daga makarantar allo ko a jikin shi amma da an koro ɗan daga makarantar boko sai ga ɗan hanyar yaro ya daina ba da haƙuri ana ina sai ka shiga da a ce muna dagewa yadda muke dagewa karatun boko da muna dagewa kan na addini wallahi da ba a kan Allah akbar shi zama ga yayin mutum zama ta aja dana yanzu yaron da ya kaso qur'ani yayi ilimi zai ta danki da zai yi zai jama ku duba diyar rawa fi na ku duba cikin ku wane ne almajiri malami ma cikin qur'ani ko mutane ilimi a cikin ku waye babu babu na to gani jama'a kun ji daga bakin manzon Allah musulman da ta alqur'ani mu ne alaikum bi hubbi ulama'ikum sannan kuma na hore ku da ku so malaman ku in ji manzon Allah
la tabaguluhum kar ku ji malaman ku gurin da fushi da su ba zai kan zama kawo ce baka ci miki ba baka sha miki ba ba ne kun zaune ba ne kun tsaye yana buga wa malami harara ani wata hafu ne na maka kuma na'am mutum ina Allah Allah ba zai iya samu malami Jira malami da riga mai kyau malama a jan zamani kai ma a jan zamani
kwarai ko ba ka wani haka ne.
Jira malami da riga mai kyau malama malama a jan zamani kai ma a jan zamani ku je ku gani
kuma aljanna ai da mun da abin da Allah ya sani dawo malamai wannan ai dubi ne wannan kwarai kuwa dubi ne yayi malamai sai malaman da ka zo ga malami na cikin a cikin jami'i a cikin wahala abu ma ku je gan shi doguwar gwata haba mala haba mala wani ma ya yi rawa balle dan magani ya da makara kaga malami ina wahala sai ya wa kai an ba shi kayan yin aiki ya ki Mm.
kaga ga shi da kayan roƙon Allah da zai roƙi Allah Allah ya ba mu shi asiri ba zai yi ba sai wani ya ta zuwa kan makallah an kwana a wurin ko kana da ta kodi a wurin kuma sai kwani ko sai kwani kafin yamma ya zai kwani kana gama ko buƙatar jinabi na biya ko da kwarai kuma yanda Mm.
ya kuji annabi ya ce kar ku ji malaman ku na'am kar ku ji malaman ku kar ku ji malaman ku tana idan mun samu aure zuwa ne yara na da ba wani rawa idan an samu ciki an haihu wa sai da su tura idan an mutu wa suke sallah in an je kabari wa suke addu'a kabari in an dawo rana uku wa ake kira su yi addu'a ranan bakwai wa ake kira su yi addu'a amma sai ga kuma aiza ya zama shi ba wanda yake zage sai malamai ko malamai da ruwa amma zai je kawo ba ko ya miji goma sha biyu na arziki idan na malam da ke kawo wannan ana kawo ta wani rani na wace kace muku na wace kace muku amma da Allah malaman da wannan nawa ke ne muku nawa ke jiya jama'a yanzu wani ne da malam dinnan inda za a kawo mu daga wani gari ne dole sai an ba mu abin da za mu ba iyalanmu ko ba ka wani kuma an kawo mu an zo ajiyar za a ne a masauki wurin kwana ko ta ɗauki nauyin tsohonmu da buɗe bakinmu kuma dole idan za a rufe karatu dole sai an yi mana shadda shadda yaji goma goma ko ishirin ishirin a nemi kuma zanuwa na matan mu kuma sannan kuma a kawo dubu hamsin hamsin ko ɗari ɗari a sallale mu a wani da wanke mana yanzu mun yi buɗe baki ba mu yi baki da mara ba wanda ya sani in garin Allah na wayewa kowa na bacci ba zuwa nan suna ta yawo ku je nan akwai jana'iza nan akwai suna nan akwai aure nan akwai wannan haka ne ko to kuma sannan sai zagi to kun ji daga bakin shugaban halitta Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ku zagi malaman ku sai ga mutum ya iya wa malaman da ruhu ya je ina kwanta wa almajirin wani gari ya iya wa mai kudin da ruhu ya je ina kwantawa yaron mai kudin wani gari ya iya mu sakin da rusu ya je ina kwanta wa bafaje na wani gari haka ne kuma haka wani an kawo ba uku ba ta fara da malamin gari a ta fara samarin da yi da kuma ba samari daga bakin manzan Allah kuma girman malaman ku kuma girman kuma hudun ta ku kuma ne gatan ku kana mutuwar ko za a kira shi wannan bakon malami sai ya ga dama ya yi kaziya a waya sai ya ga dama sai ya dama amma waɗannan su ne maka sallah sai da tsabari an sa ka su maka addu'a bayan an gama a dawo gida su maka addu'a ranar uku su maka addu'a ranar uku su maka addu'a sannan kullum a garin sun dinga addu'a magabatan garin Allah ka ji ƙarfi kana ta yi sannan kuma da ka da su kuma sai zagi kana Allah Allah ba zai iya same su wani garin ba za ka samu malamin jihar jihar ka ɗauko haya ko ba su da malaman amma ku ba sai Allah ya muku baiwa da malamai ga kuma da kafa a gari amma zai ka samu wani ba shi da aiki da rajin malaman da kuma ya za ka yi saboda Allah ya yi ba ya za ka yi duk wanda Allah ya wuce akan ka ba ni za ka yi kuma duk gudun ka wallahi ba za ka wuce wanda ke gaban ka ba sai lokacin da Allah ya gada ma kawai Allah ka saka wa malaman mu Allah ka saka wa malaman mu dai ta kuyi karatu tun muna nan a gari gowa ita ba kuyi karatu muna nan ba wata rana wani zai zo bai san kawai ba ya zo kuma ya hawo yau ba inda za ku yi shi to yanzu ba dan an yi karatu ba da yau ke zamani yanzu duk inda ka tafiye a garin nan wallahi ta sai duk yan gari ne ya halaye ko su zai tafiye su yi a nan zuma mata ko kaji azab ana yi an kai duka samu yaro ne ke Allah ya ƙarshe da lokacin da sai wani mamu da yaro ko aka zo magana wani ke karatu malam ali kuma ta rubutu ita malam musa kwan ga littafi kai ne kai kuma biyu ba in ka yi wata karatu ka rufe asirin garin nan ka rufe asirin kanka in ka ƙi ko ka tura asirin garin yanzu in ba ko yanzu kai ga kai yaro karami ko jebu babu kana karatu mu kuma ga shi kuka shuga rawani sai to wannan yaro kenan ina kuma wannan manya manya a sai yaro ko da ruwa saka baiwa ne a gari Allah ya ba ku dan garin ku ku zama malamai duk inda aka je ake magana malamai za su samu kuma malamai baiwa ne amma sai ga mutum Allah ya masa baiwa baya gani kika sai na yana kallon waje shehu shehu mu maulak shehu kan ne maka sai ba ka da mika ba ba kai karatun allo a hannunsa ba ba kai karatun ilimi a hannunsa ba ba kai azkaru a hannunsa ba amma kana nan kana wula a sama da maka kana wula a ta shehunka ka ce wai wai maulan mu babban shehu mu kace babban bakon mu babban manyan shehu ko wannan ba sana ga nan ba wai babban shehu mu sai ya fara suna ya kwace rasu wani wani aka ce babban baƙonmu da ya ziyarce mu shehu wani amma kun ce babban shehunmu wato wani babban zaki na makon ba Allah ka saka muku a rai
na'am babu
ana nan wajen ne wannan wala wala ta su wala ta wala ta zuruhum kar ku yi malaman ku hasada kar kuma malaman ku hasada wala ta da'anu fihim kar kuma ku doke su Ala.
kuna tukar su in ji manzon Allah Ala.
kuma rukun asirin malaman ku rukun arma asirin ku ne ko na'am dama ko ba ko ne yazo daga wani gari aka zo daura aure ko aka zo yin suna ko wani sha'ani na addini ya ga malaman ku kuma zo a cikin kamala sun zo a cikin cika na mutunci na muru'a lala mutuncin wane ne zuri ba na garin bane ko ya ga kuma a manyan motoci su sun taka sun sauka haka zai ga girman garin amma ya zo ya gama da manku slippers na dama daban na hagu daban wando a fafarki riga ma daban kuren ji ya ya ya mutse kala ya zai kalle ku kuma na zai kalle ku a wurin ƙarshe na rukun asirin malamai rukun asirin gari ne ala na na na man ahabbahum wanda ya so malamai faqad ahabbani ina ya so ne ni annabi Muhammad wa man ahabbani wanda ya koyar ko da ni annabi Muhammadu faqad ahabballah hakika ya so Allah ya ji manzon Allah wa ma abghadahu wanda ya ki malamai faqad abghadani ya ki ni in ji manzon Allah wa man abghadani wanda ya ki ni faqad abghadana Allah ya ji ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ala ma'ana na hal balagat hadisin na isar annabi kaisa
ala ma'ana na ha ayuha an-nas ya ku mutane alaykum bis salawati al-hamsi na hore ku ku kula da sallolin na guda biyar azhar la'asar magriba isha subhi bi tibagi al-wulu'i ta hanyar ka alwalanta wa itimami ruku'iha da kuma cika rukunta wa sujudiha cika sujadanta kai sallah ne kyau in ji manzon Allah na'am ayuha an-nas ya ku mutane addu zakatu amwalikum ba da zakkan dukiyoyinku in Allah ya ba ku dukiya ku yi zakka in ba yi dago ku ne ala na na na man la yuzi yuzi zakata duk wanda baya ba da zakka fala kallata lahu ko ya yi sallah ba sallah in ji manzon Allah ala na na na man la salata lahu wanda kuma ba sai ba sallah a gare shi fala dina lahu to addini kwata kwata babu ita a gare shi wala sawmu lahu azumin ma da yake yi ba ta wala hajj lahu aikin hajji ba in ya je ya yi kura ya kuma da ya dawo ba hajji wala jihad lahu kuma in ya je jihadi ma ba da nan jihadi in ji manzon Allah ala allahu allahumma ya ubangiji hal balagatin shin na iso annabi ka iso
ayuha an-nas ya ku mutane inna allaha ta'ala lalle Allah tabaraka wa ta'ala farala al-hajj ya faranta aikin hajji ala man istata'a ilayhi wanda ya samu sabila ikon tafiya gare shi Allah ka wani da ne Allah mu roƙe ka alfarman annabi Muhammad wanda bai je ba a wannan taro Allah ka wani da ne Allah ka wani da ne ni salatu fati ka ba dai daya da ina fa Allah dan Allah kai fa da manzon Allah Allah ya ba duk wanda bai je ba da ne a wannan وأذن الله التي تخرجنا على كل من يأتيه من كل فرد عميق الله هو الذي ثم الله يسلم قوة
wa man lam yafa'al wanda ya samu kuɗi bai je hajji ba fal yamutu ala ayyi halin sha'a
wani ya mutu ala ayi halin shahu Ya, eh.
ko ya mutu a duk halin da ya ga dama ko ya mutu ba yahudi yawa yahud yawahu yahud yahudi ko ya mutu ba yahudi aw nasarani ko ya mutu kirista aw majus aw ko ya mutu ba yahud adam ba ruwan Allah da shi wanda ya samu dama to ga halin da ya zama na'am miliyan biyu da rabi wai shi ma sun ce wai mebi ne a iya samun ƙari inna lillahi inna lillahi inna lillahi dama a ce godiya hajji kafin a hana kuma an kama hanya na'am kwarai kuwa an kama hanya hajji miliyan biyu da rabi shekara goma ne wuce baya kwata-kwata da kasa kuɗi aikin hajji dubu ɗari bakwai
mai zuga shi ba zai shekara goma ba a masa mutum da rai ba mu san kuma nan da goma Allah kamar da ni amma ban Allah ya gada ma ba kamar ana wasa wallahi ko ka biya ko a biya ma ko da wata wata ka fara shi da haka da baje mai ka kamar wasa kamar ana wasa kuma ka biya biya Allah man da ni ya uwa wanda ke ba Allah mun da ni ko kuma da lokaci Allah ka sa mu koma amin bari illa an yakuna bihi maradun hab sai dai idan ya kasance ga kuɗin amma akwai rashin lafiya wanda ya tsara mutum ya hana shi ya tafi Auma.
aure aw mana'a min sultanil ja'i shugabannin mu ne yanzu aw mana'a min sultanin ja'iri ko an samu a shirarar shugabanni shedanan shugabanni azzalumin shugabanni da yadda wace mana sun mana kuma kama hanyar ko na'am shekara ma ba yi ba
biyu na uku kenan ana ko?
neman na uku kenan na uku kenan na uku na na na uku su twenty ko su twenty one suna suna cin da wunde wunde suna cin shekara biyu kenan ana neman na uku wannan na uku shi ne na uku don wasa Allah wani gari amin wanda kuma yake da kuɗi yake da kabiya ka tafi kayo kanka a tsara don wallahi a kowanne nan yana da kuɗin hajji ya fi goma na'am amma ba zai biya ne ba kuma anan sai ne babu kisa yake kike misali mutane ne guda biyu so kama fakara an san fakara ko fakara na'am so kama sai dai ya ce mu yanka mu ci sai dai ta ji wannan yanka ba sai shi wannan ya yanka nashi ya ci ya gashin ya gasa ya zuba yajin shi ya ci ya ƙoshi kashe kashe duka ya tara a gaban shi shi wannan kuma ya rike nashi na nan a hannunsa can sai bacci ya zo musu da suka farka shi wannan ta gudu shi kuma wannan dama ya ce gani ya gama abin kuma yadda ko da suka bude ido sana waye wanda a cikin ku shi wannan ayyar da ga gashin da abin yana kallo ya san ya fi kayan shi kuma na na mutane guda biyu sun yi dukiya wannan ya je haji wannan ya je ba zai je ba sai aka waye gari kuɗin ya ƙare ko aka shi wannan duk lalaci in yi fito a ci a alaƙin haka da mutuwa Raja abu da ya ya ya ya alhaji ya alhaji ko ba kuma ya asasi ya alhaji ko amma shi wata da ana mai gida ga kuma ya sai ko jatau jatau Daga Allah ba ka kuɗi ka ci ka sha ka yi ibada. A nan zan ja hankalin mutane. Kada ce wannan tara gidaje ina tara motoci ina tara ne saboda yayana. Sai ka mutu ka bari kai baka ci ba kai baka sha ba baka yi komai ba. Zo ku ɗiba ku watsar da shi. Dala, ‘ya'yan masu kuɗi nawa ne aka mutu aka mutu gidaje da motoci babu yau.
da yawa Ana ba da ba. kuma sannan kai da ka tara kai za a mai sani sai an tambaye ka raja sai ka tara da ka abin da ake so ba ya yi maka gaba an kai ilimi ka tarbiyya in ka ba shi ilimi ka ba shi tarbiyya ka gama wadanda sai ya zo ba ma kai ba ba shi ba har nauyin da ma ba zai dauka kwarai kuwa an bayan da ko yanzu a yayin masu kuɗin masu kai karatu suka suka suka ce su tana ɗaya suke da wani kasuwa ba ɗaya suke ba na ka yi kokari dan uwa har da maka isi ka isi kai da kai da kai da more ba ka je kun kun kun da kuɗi ga kada wallahi a kowane waje da banga da ta billahi la ilaha illa hu kayan sa a wasa mun yi kuɗi da kai da dubu biyar ba kayan saka wanda takalmi da hulna da wasu abubuwa muna jiwar cin kayan sai ga kuɗi wurin kusan miliyan shida da wani abu a cikin kunki dakti aka tsallo wani kuɗin ma haya fara da jirgin ba wani miliyan shida da wani abu kowa ba wanda ya tsaki ba haka ya mutu a dukkan kulmanan a cikin talauci shi wai kai shi lahira amma ga kuɗi miliyan shida ba ka da kan magani ba ba ka gina gida ne ko ba ka sai mota ka hau ba kuma shi rayuwa lokaci ne ba lokaci ne lokacin kai ka ji daɗi ka ji daɗi kwarai kuwa a mata'u ilahi haka Allah ya faɗa wa hali kada ma ta talauci za kuɗi wa ya isu aikin fabara wa ya hasabu hisabul abaniya ka rayu rayuwar talakawa a duniya ka je lahira ba ka tsari na masu kuɗi akan ne akan ne ya kwasa ruwa ka ci ka sha ka yi bukata ka ci daɗinka Allah ne ya baka ka yi sadaka ka aika lahira amma kai ta kuwa kai da kai ba kai da kai da dukkan za a zo an yi gudunma wa masallaci sai ga mutu da kuɗi kamar dubu dubu talatin a jihun shi rera muku kuɗi wani na muku kai da tsammanin dubu biyar zai baka a dubu da zai iya buɗe wannan biyar ike ne ma biyar ɗin ma zai baka mu je mala mun ji magana haji daga bakin manzon Allah ala la nasiba lahu fi shafa'ati ruwa haji yana da hali ba shi da teku a cikin ga teku na inji manzon Allah la yardu hawli kuma zai gangara tafkin na na alkawara ba ala ma'ana na hal balagat hajjin na isa annabi ka isa ayuha an-nas ya kuma mutane inna allaha jami'ukum yawm Wani al-qiyamati Allah zai tara kuma tashin kiyama.
Shi Ita sai- wannan, shi ita annabi Adam har tashin kiyama.
fi sa'idin Wani wahid fili wuri guda ɗaya.
fi maqamin azim A wani matsayi ne girma.
wa huwa shadid وجاء يومئذ وجاء ربك والملك وجيء يومئذ يومئذ يتذكر الإنسان قرانا قانا للجرمى يوم القارئة يوم أبوك أم قريرا يوم الهاقة يوم الندامة فتاة القيامة يوم عظيم na'am ليه؟
fi yawmin la yanfa'u malan wala banuna ranar da kuɗi bai da amfani ƴaƴa ba su da amfani illa man atallahu sai wani da ya zo wurin Allah da zuciya kutacciya ga wani shirka
ala mana na hal balagatu hadisin na isa annabi kai
ayuha an-nas ya ko mutane ne masu Allah hafazu alsinatukum kiyaye harshen ku harshe kun gaji nan an ku kiyaye harshe
wa abaku ayunukum sannan ku sa idanuwan ku kuka ku rinka kuka akan lahira fatina Allah sai kuka wa aha- wa ahlaqu qulubikum sannan kuma ku tsarkake zuciyoyinku
wa ta'abbu abadanikum sannan kuma ku wahalar da dukkunan ku wurin ibada wurin zuwa masallaci zuwa makaranta jin iyaye duk wani abu na addini ka wahalar da jikinka kowa yake son hutu da ji Allah
wa jahadu a'da'ikum sannan kuma ku yaki abokan gabanku
wa ta'maru masakin masajid wa amaru mazaj- masajidukum ku raya masallatan ku da ibada
wa ahlaqu imanukum sannan ku tsarkake imanin
wa tasahu irwanukum sannan kuma yan uwanku ku yalwata mu kana da hali kar ka bi yan uwanka suna wahala kai ka kwana ka ci kaza ka koshi ka ci kifi ka koshi dan uwanka abin da zai ci ba ana yi ko kana kallo a ruwa daga da da da da da da da da buhun ba ba buhun da ka ba kai baka ci ba shi ya ya dai kuma har ya har ya har ya kwari kar ku yi haka in ji manzon Allah saboda ya wani wannan wa qaddimu anfusakum sannan ku gabatar wa kawunan ku aikin alkhairi wa hafazu furujukum kiyaye farzozo ku banda zina daga bakin wa daga bakin wa wata da ya ji zan da ya kira yirbi ba to kun ji daga bakin manzon Allah ku kiyaye farzozo ku banda yin zina mata kar ku yi zina maza kar ku yi zina kar ka nemi matan da ba taka ba kun ba yadda ko kar ku yi zina maza kar ku yi zina mata in ji manzon Allah ku ji
wa tasaddaqu min amwalikum sannan kuma ku yi sadaka da dukiyoyin da Allah ya ba ku yanzu a jira neman gudunmawar masallaci ko ko sai ga mutum ana magana yana kallon mutane ga shi kuma aikin masallaci wallahi tallahi duk wanda ya ce baka aikin masallacin nan yana da yana da da da da da da wata ba a cikin aljanna daga bakin manzon Allah man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil na'am eh
haka jama'a mu yi kokari muna ƙara nanatawa in Allah ya kai mu idi ranar idi yau dai muna ashirin da nawa da bakwai gobe juma'a da takwas jibi da tara asabar da tara kenan ko in Allah ya sa an ga wata falilahi alhamdu in ba a ga wata ba za mu ci ga azai kar ka ce kai ba za ka yi ba ka ta yau kanka bala'i kuma na ƙara nana sawa annabi ya ce a laha wa a ɗi'un rasula wa ƙulil amurji ku kuma shugabanni kowane fanni akwai shugabanta kowa ya san faɗin ganin wata nawa ne ne sarkin musulmi ƙarshen musulmi na Najeriya shi ne yake faɗi a ɗauka shi yake faɗi a aji mu'ajjaba ganin ra'ayi mun maganar Allah da manzon Allah idan an ce za a cika arziki ka cika kaga mutum kayi wata tara wata wata ba wannan wata daya ba kwana daya ko kawai ka cika ɗaya ne sai ya zama kuma aiki kayi kwana ashirin da tara bai maka wahala ba sai kwana daya to idan Allah ya sa an ga wata za mu yi sallah na biyar in ba gani ba litini kowa zai je idi kowa ya yi kokari kar ka je da abin da yake kasa da dubu ɗaya yan uwa in ka je da dubu ɗayan nan Allah zai ninka maka dubu ɗayan nan saba'in ko ko saba'in yanzu a cikin wani ma a Allah cin mutum wala ya mutu a kuɗi kusan dubu hamsin na bari ma kuma ta kawo kuma sani ba da a zuwan kawai wani sanar ida kuma kusan dubu hamsin wata kila ko ya kai ba sani ba sannan abin da lokacin ya zai dubu arba'in da bakwai ƙaru a wannan bayan sanar ida da ka zama a yi kokari kowa zai je ibi da kula akalla dubu daya in ka bayar zai kare in baka bayar ma zai kare wanda ka amfani da ke kun daga bakin manzon Allah ku yi sadaka da dukiyoyin ku wala tahasadu kar ku yi hasada fatazahaba hasanatu idan kun yi haka kyawun ayyuka ku da zama ya tafi a banza wala yagatib ba'rukum ba'ran kuma kan tashin ku a zauna ana jiban tashi fatahluku za ku halaka ala ma'ana hal balagat albatin na'isar annabi ka'isa
ayyuha an-nas ya kuma mutane asqu fi fakaki raqaikum na'am
ahasu ah Allah ya rahmana asqu fi fakaki raqaikum wa amalul hayra
na? eh? to ku yi gyara a cikin fansan rikadu bayan ku an saka dawar da maganar jirani a nesa ku tausaya wa bayi tausaya wa ya'yan ku tausaya wa matan ku
wa amalul hayra a aikata alkhairi liyawmi fakarikum saboda ranar talauci shi an tashi kiyawa ta ba dace a ranar yau mai hirin wani na'am yana fi wa ummi wa sahibatihi li kulli imrin minhu yawma idhin sanan kada za ka tashi fakiri kada gaba kada kawai sai abin da ka aikata saboda wannan rana annabi ya ce mu gyara ai na'am faqata wa faqatakum shi ne a duka talaucin ne
ayyuhan nas ya ko mutane la tuzlamu har ku yi zalunci fa inna allaha huwa talibun liman jara wa alayhi kitabukum domin Allah shi ne mai nema ma wanda ka zalunta a haƙƙinsa wa ilayhi kuma bi ta aiki ku yana wurin Allah iyyakum ina jan kullun ku innahu la yarla minkum bil ma'siyati ku sani cewa Allah ba zai ya ja da ku da sabon Allah ba
ayyuhan nas ya ko mutane innahu man amila minkum salihan wanda ya fi kyakkyawan aiki a cikin kudi ji mazan Allah falinafsihi ya yi wa kansa wa man sa'a wanda ya muna aiki fa alayha kuma ya yi wa kansa wa ma rabbuka bizalamin lil ko kuma mu'minin irin ka ba mai zalunci ga bayan sa bane
wattaqu yawman turja'una fihi ila wasiya Allah ya zo kan arewa sai mun zala su wata ku yawma ku ji turja'una tsoron wani yini turja ƙura fihi ila layi ko na'am wanda za ku koma zuwa ga Allah a cikin shi ne ranar mutuwa kenan ba mu ji tsoron ranar mutuwa ranar za ka zo da 'ya'yanka da matanka su kewaye ka ba mai iya amfana ma kawai na'am sai kuka kawai kowa ya masa zai ga yana ina masa ido ba mai iya ma kawai ba mai iya sa hannu idawo da bai duniya ba kai ba kai da ma dan kana kallo raka mutu matar kana kallo raka mutu na'am miji kana kallo raka mutu na'am dan uwa kana kallo raka mutu na'am ba inda iya eh akwai wani yanzu ce a gaban nan wajen gobe ko kwanci ba dan wanda ya ya rasu ina faɗa yake cewa yake ce yana kallo a kwamfuta an faɗa min saura minti kaza dan wanda zai mutu yace shi da uwar suna zaune suna kallon gaban shi na tsira yana bugawa illa a kwamfuta suna kallon wannan fita amma ba su iya yace da kuɗi na amfani da yawar da uwar ya rawar ki jama'a mu bi Allah kun ji abin da manzon Allah yake faɗa mana kafaran da zaka zo kai da hannun da ba shi da amfani yau mai da zakarun insanu wa ne da hulɗa
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس sannan ما za ka taɓa كسبت kowace rai abin da ta aikata a wannan rana وهم لا ba يظلمون za a zalunci kowa a wannan rana ba نعم. أيها الناس sannan manzon Allah kuma ce ya ko mutane إني قادم إلى ربي ni ajirun ila rabbi yau na gabata na sa gaba zan koma wurin ubangiji na وقد La ilaha نأتي illallah.
إلى وقد نأتي إلى نفسي kuma an ba zuciya ta labari raina an ba ta labari yau فاستودع الله da haka addinin ku na ɗauka na ba Allah amana وأمانكم mun gode annabi mun gode annabi mun gode ya ɗauki addinin mu ya miƙa wa Allah amana mu ma ya ɗauke mu ya miƙa mu amana a wurin Allah in ba don haka ba da yanzu ba mu annabi Musa zai je ganawa da Allah ya dauki jama'ar da ya miƙa wa ɗan uwansa Haruna annabi Harun kafin ya dawo a cikin mutane dubu ɗari bakwai da ishirin dubu goma sha biyu ne kaɗai ba su ba su ba su kauce hanya ba sauran dubu ɗari bakwai da takwas duk sun kawo wajen gunki amma kuma ga shi mu addini ina na ko me yasa amana na hannun Allah shi za ko mutuwa za ka yi ka ce Allah ga amanar ƴaƴana Allah ga amanar iyalaina wallahi ba abin da zai same su amma in kace ka ba wani to wanda ka ba shi kana mutuwa shi zai fara su mutu shi shi zai fara su mutu shi to mun yi sa annabi ya dauke mu ya ba Allah amana ya dauki addinin ya liƙa wa Allah amana bayyana
والسلام عليكم يا معشر annabi الأنبياء ya Allah ku to amince tabbata gare ku وعلى ya جميع ku taron sahabbai na a lokacin kenan وعلى جميع أمتي da kuma dukkan al'umma na mutu alhamdulillah mutu alhamdulillah mutu alhamdulillah ku ji wannan aminci daga bakin manzon Allah zuwa gare ku dukkan al'umma ta gaba daya السلام عليكم ورحمة الله Amincin تعالى Allah ya tabbata وبركاته gare ku da rahamar Allah da albarkatun sai tabbata a gare ku amin ya rasulullah ثم نزل ثم sai نزل manzon Allah kuma sai ya sauka da kan mumbar فدخل المنزل sannan kuma ka shigar da shi kuma cikin gida ranar alhamis takwas takwas da wata rabi awal نعم kama فما gari na kama ne فما هرج بعده daga ranar صلى الله عليه وسلم ƙara fita waje ba daga wannan rana وعلى آله وصحبه amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidan shi da sahabansa وأم وأم أمته da kuma mu al'ummarsa وسلم wasallam annabi daga gida aka waye gari ranar juma'a tara ga wata ranar asabar goma ga wata ranar lahadi sha ɗaya ga wata a ranar rashin lafiyar manzon Allah ya ƙara tsananta ya zauna ma baya iyawa uwar gida Aisha ta ɗauki kansa ta ɗora a kan cinyanta duk matan gabaki ɗaya suka kewaye shi sahabbai sun ki zuwa wuraren ayyuka kowa ya taru a gidan manzon Allah duk inda ka samu a Madina an zama kowa ya yi zubon an yi sabuni annabi rahama babu lafiya annabi Muhammad ana cikin wannan hali ranar lahadi sai Abdullahi ya tafi gidan kanin ita aisha ne ɗan abubakar ne da ya shigo abdurrahman ne da ya shigo da akwai akwai kina bakinsa sai mun zalla yana kallon akwai haka yana bin ido yana bin akwai da kallo sai sai mishi kana so ne sai ya daga masa ido haka ya ma yi magana ma babu sannan sai ta karɓa akwai ce ta sa mishi ya musu ƙarfi sai ta tattauna tattauna tattauna ya yi taushi ta saka masa a baki tana gode wa Allah annabi ya bar duniya ina kan tsinyanta kuma yawon bakinta ya tafi da yawon bakin manzan Allah to ina wannan hali sai muka kawo ba ƙofar gida assalamu alaikum ya dar ahlul nubuwati a adkhulu wala budda min dukhul amma ce tabbata gare ku ya ku da ma'an gidan annabta in shigo ba makawa kai na shigo kun ji wani sallama in shigo amma ba makawa sai na shigo sai sai na faɗi ma juyo kai haka a lokacin kuma sai Allah ya ba shi ikon magana ina faɗi ma ta ce labbai ka ya Rasulullah zai ta gani ma yake sallama sai ko ta ga wani saurayi ne bala'in ta ce ka koma saurayi annabi na fama da kansa ba lafiya ta shigo ta zauna aka jima sai sake sallama assalamu alaikum ya dara ahlun nubuwati a adkhulu fala budda min ad-dukhul sai mu za ta rike gani wane ne ta ne ka ce saurayi tsarin yace yace wanda ba saurayi ba hazama lakal mawt hazama al-lazat wa qati'u ash-shahawat wa mawri'u al-jama'ati wa ma'amar al-qubul wa ma'amar al-duwal hazama lakal mawt me ruha gidaje me sa a gina kamari me raba kanun makoyi da makoyi me yanke jin daɗi me mai da mata zawarawa me mai da yara marayu malaikar mutuwa da jin suke shigo tana leƙawa suna ido bi da malaikar mutuwa da jikin ke kamawa saboda kwarjini shigo ya zauna Allah ce malakar mauti jiki da rayuwar an ƙabila ka zo ka ziyarce ne ko ka zo ka bani yace da manzon Allah shi'tu za'iran wa qabilan in shi'ta in azinta ya rasulullah na zo in yi ziyara kuma in karfaran ka in ka so in ka min jide ko mu tsaya nan ko akan wannan akwai uban da yake so annabi yake da ko wane ne ya isa a duniya mala'ikar mutuwa yanzu wani har ya cewa kawai in ka so in in ka yarda who are you you are too small you too small you too small baka isa ba Allah ya ce masa ina domin sai ce ya fashi an burko wa aljanna mala'iku sun yi sauro ana shiryawa saboda wucewar numfashinka suna magana sai ga domin sai da sau domin na faɗa ya ce mun tsaya ana shiryawa ne saboda wucewar numfashinka ya ce to me Allah ya kana dawa al'umma ta kuma shi a lokacin ba kan mu ne damuwa ba mu ne damuwa sai ce Allah ya ce tambaye ka kana so a matsabari a aljanna ko a maka a gindin al'arshi ko a maka a wurin kabarin baban ka annabi sai sai ce na so a matsabari a nan madina ne na tabbaci saboda al'umma na na baya masu zuwa wani ba su gano su zamani da ni ba man zara ni ba da mamaci ba ka annan ma zara ni biya ya duk wanda ya kawo ziyara bayan na koma ga Allah to kamar ya ruɗa raye ko har gobe ka je wurin kaje ganin da ake jajiji ake kuruzu ana tore ne ne ya ba ne zaji wani ba ne dukan wani abin da ya kawo ka shi ya kawo ne abin da ya kawo ne shi ya kawo ne an zo da ban annabin rahama annabi muhammad kowa ya zai assalatu wassalamu alaikum ya rasulullah assalamu alaikum kowa da bakakken fata da fararen fata da maza da mata in ba manzon Allah ba ita da wannan matsayi yace da haka a bar shi a nan madina da annabi ya ce ayi aljanna ina ba mu rai da ya ce aljanna ina ba mu rai ce a mutu anan ce ba wajen nake so in ce ba maganar al'umma ta ce al'umman ka Allah ya ce ya yi alƙawari zai kula maka da al'umman ka ce da yanzu hankali na ya kwanta to jibrilu ta ka saka saka bayana don shi ke kawo sako wurin annabawa shi jibrilu shi malaika mika irin shi ne mai motsa kawo shi ne kula da ya hadari da rabar kuka malaika isra'il da kuma shi ne mai busa kaho shi kuma malaika azra'ilu kowa ya san ake ko ya ake ji kuma jibrilu duk wanda ake ake ake aiko annabawan da shi ne kawo sako ya farka wurin annabi adamu hudu ya farka a wurin annabi isa shida ya farka a wurin annabi idris hudu ya farka a wurin annabi nuhu hamsin arba'in da takwas yana ƙarami abin da yana abin da biyu yana ƙarami sauran kuma bayan girman sa ya sauka a wurin annabi ibrahim arba'in da biyu ya sauka a wurin annabi musa ɗari hudu ya sauka a wurin annabi isa goma sha biyu amma da giro kan uban gidan mu annabin mu manzon mu sallallahu alaihi wa sallam sai da ya sauka dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu ije idawo ije idawo ije idawo har ma zan da izo sai annabi kuma jibrilu sakon da bai nake kawa ne yace wala ya wani daki ne a can sama ta bakwai gaban sama ta bakwai sunansa sunansa abin nan baitul ma'mur yace anan kake kake yace eh anan kake sai wannan sai kaza sai kaza ka taba shiga yace ban taba shiga ba kan zo da baitul na so shiga to ka je wurin kake la ilaha illallah muhammadur rasulullah yace ba shi ne mabudin wurin wallahi ka muka ce ya kowa ina fari ko ne bude yin da cikin zaki shi ya dauka zai ga wani abu ne sai ga manzon Allah ne a sauka yanzu na fata aka ba sai sauko da sauran yin zai da kuma a cikin sa ba sai yin ba ya koma ya zama kuma shi ne a can ina wa ko shi ne a nan ya koma shi ne a can ina wa shi ne a nan ya fara da kusanninka ilaika a sai sakon ma daga annabi ne zuwa annabi zan sauka goma a bayan ka amma ba wurin kowa ba zan ɗauki abubuwa guda goma ita na farko zan ɗauki hasken da ke bayan ƙasa albarkar bayan ƙasa inda za a ke noma a samu buhu ɗari buhu ɗari biyu da kan za a samu talatin ko hamsin ko an samu ma zan cire albarkar abincin dala yanzu yan iyayen wasu ce manyan manyan wannan inda suke da ƙarfin jiki a shekarun su nan wurin zuwa yau kai zuwa duk maza ma ne ko za ku wata yi ko kuma yanzu da idan idan kana noma a bakin rafi din nan mai manomi sai ka kai a ruwan da yake kaga Allah kuma na sha ruwa ba ko yanzu ruwa ka sha mana ba ya ku ba ko yanzu abinci ka duka biya riga ta yi da kyau an ɗauki albarka ita na biyu kuma wannan rakwazon kai ta koyayya tsakanin halitta a wannan biyu san wannan wannan biyu san wannan wannan biyu san wannan dole amma san juna dole yanzu ɗaya cikin mu na inda ya ce da alas ya duba ya ga miliyan goma sai bai wani ya sani ya kamata ya ji abin da ke na za a ji miliyan goma wani na turu goma kowa ya zama shi goma goma goma goma goma za mu gani dan kai kaga wannan ma an ɗauke ita na uku sun ɗauke tausayi daga cikin ruhi ya makwatanta kaga ta sababunan kani ne san ma wa ne san kani wa ne san ya'yan kani kani ne san ya'yan wa mun zo mun ruwa da za ka samu mutum ɗaya zai haɗa kai a gida gaba ɗaya wata kayan sallah yanzu ba ruwa na shi ruwa ga wani kuma ko da a cikin kuɗe ya mutu ya wani ya sai ga an rufe wani ne mutu kaya saboda wani ya mutu an riga an ɗauke wannan akwai wani wani kuma ta ya kwanta mu ina magana da wani dukiya ne sai an yi wani yaro na zuwa da yaro a rafi a kuma wani ɗaure ya zo sai ga wanda wanda aka rafi wannan gawa ne kuma gawar ɗansa ne wanda kuma aka ɗaure ɗan ɗansa ne shi kuma wanda ya ɗauro shi ɗin shi ma ɗansa ne sai da ya gama bai yi shi magana ba sai da ya gama magana da yake da kula da wannan ya ce mene ne sai ce wani ne ya kashe wani sai ce kai ka kashe wannan kai ka kashe ɗan uwanka ka kashe kanka ne sai ce a je a duba ke karo za a ce biya na rai a ba kowan yaro don ta yi asara ya ce gaba da abin da yake yi da dama yanzu mu ne shirar kai za yi bayani an da shafa ba ɗauke ba ita na hudu zan ɗauke adalci a wurin shugabanni yana na kuma ɗauke an dauke gwena nan an dauke na biyar zan dauke kunya a wurin mata yana nan kuma dauke mata yanzu akwai kunya da iyayen mu zan je anguwa da kuma su ke fita da ba da magaruba ko bayan magaruba ko sannan kuma an zuwa tafiya suna tsaka kuma suna yin gefen hanya ne yanzu ba sai ne ka wata hanya ta kuma da kai yanzu na kuma na sassan mata suna daga ko abubuwan da suka ce su aje wai kar suna daga a ji ara a gane ne daga nan matsayi yanzu ba yanzu a je anguwa sai sha ɗaya sha biyu da wani shiga a yi wanka a da kowa ne sa ta ɗaura ta shaƙe da ki zuwa wurin gashin duka ta shaƙe ta fito da shi ga mamar nan yanzu ta ɓata da saboda fasa ɗanki ma ana sai wani roba a sa ko mamar ya faɗa maka sai lokacin da ɗaura kamar mamar da ya ne kuma ya riga ya gama kuma da sannan ga kuma an yi neko matan sun zama kala kala akwai kolai akwai jin akwai low current akwai gashin ne kuma an zabi a rai ya ya ina ina ne ga muna mamun kullo alaji ana tafiya ana jira ana cin shingan ana sarrafe mata ba kunya an dauke ko ba dauke ba an dauke na da kuma ce zai dauke haƙuri a wurin talaka talaka ya yi haƙuri da inda Allah ya bar shi ba zai yi ba Allah ta kowa dauke ba yanzu kowa ina neman covid 19 kowa ina neman loan na gona wanda bai da gona ina neman a bashi bashin gona kowa ina so ya yi kuɗi ko ba haka bane haka ne ko wani yana kwance baban shi talaka uwa talaka kakannin talaka ina kwance kawai ya tana ce kai ba zai yi ba wallahi tallahi na kuɗi wallahi ya rubuta ne ba na rawar kuma zai ɗauke kyauta a wurin masu kuɗi ya bayar ba zai bayar ba kuma daga ya haƙuri to ga ga ga mai kwaɗani gan gan gan gan ya mai kwaɗa ruwa in ya tashi da wurin da yanku na samu ɗan kacewa ya hango ga ɗan banan zai zo da amini Allah ya zo cewa na shi kuma da ya ga kusan sai gina ya gani zai zo yanzu tsakanin masu kuɗi kana gana wajen kuɗi jama'a wani mutum faɗan talaka mai kuɗi da kuɗi saboda ba sa bayarwa to na takwas kuma ce zai ɗauke tsoron Allah da gudun duniya a wurin malamai da zuwa da wani zuwa akwai tsoron Allah akwai gudun duniya da zuwa da wani tsoron da Allah ko kowa sai yawo suke a Abuja kaga malamai sun zama 'yan siyasa malamai sun suke da zama 'yan siyasa malamai sun na gindin 'yan siyasa to ya yi za a ji tsoron Allah suka a cikin gidiya kana gana kuma ke faruwa an rabu da Allah kaga malami ya kan mambarin juma'a ya rabu da maganar Allah sai maganar siyasa maganar siyasa sai ka ɗauka shi Allah ya fafa a cikin Qur'ani wannan ma yana nan an ɗauki na tara zai ɗauki alƙur'ani za a waye gari ƙur'ani da ke hannun mamakon babu dama saukarwa aka yi wani haƙi an zanna ko da haƙi na zanna duk inda wani ayin ƙur'ani ke da wanda ya haddace duka zai jima ya to an saka mu lokacin to na ƙarshe kuma za a ɗauki imani za a waye gari ba mai imani ɗaya a baya ƙasa to a lokacin kuma za ta fi kiyama saboda duk kiyama na kalmomi lokacin ake ka shi ne zai je wa lamarin mutuwa kuma sannan fashin yana bugawa sahabbai sai kuka kowa na zubar da hawaye numfashin na tafiya sai da an kice maza Allah sai ina iya daga ido har ya zo ido ma bai dawowa idan ya tsaya ta to jama'a annabi ko فجئناه بالأرواح لو كان لو كان يكتب يجي يجي أنا فانساني da mafasiran da na manzan Allah. Shawun ba da namu abin na manzan Allah. To haka dai har nan fatin ya tafi. Amma duka wannan abin da ake yi fa sai ji abubakar baya wurin. Lokacin da safe ya nemi izinin zai je zuwa wata matarsa a wata anguwar Adila. Ina san duka abin da ya faru ya faru. sai da alisa amma shi ya ji kalmar da manzon Allah ya yi na ƙarshe yana ce ummati ummati ummati ummati annan ba shi ne da shi annabi da mun ba duniya saboda kaurin da yake ma to da annabi ya tuka sai ji a kuma da ta komi na duk wanda ya ce annabi ya mutu zan kashe shi Musa ma ya tafi ganawa da Allah ya dawo ba zai manzon Allah to ana cikin wannan hayaniya sai ga sai ji Abubakar ya dawo sai abubakar da ya samu wata lafiya ne abu ya hauɗe ne sai ya wuce isa wuce ji abubakar kuma ya fi kuma da a ta yana cika banni annabi bai mutu ba duk wanda ya ce annabi ya mutu zan fara wani ta gobe da ya ga ya isa wasu sai tsare shi da zaki ya tsare kitabun an roƙa manzon Allah ya buɗe fuskar فإذا فإذا هاتيك الله فإذا هاتيك الله ya buɗe fuskar sai ga manzon Allah ba ya sun ba sai كنت حيا وقلت يا رسول الله جزاك الله خيرا كان جزائي هذه وقال يقول أنتي قاتل عبد الألكي يا رسول الله الله يزاك مخلاء الخير فمن إذا ما يقول يوسف يقول مخلاتي إلى رسول الله في العظم بني sabai suna gani ina hawa wani kuma sai ga wani aka faru a jin zai fada a yau da sai ce man kana ya abu da muhammadan fa inna muhammadan qad mata wanda ya zama ina bauta wa annabi muhammad na muhammad ya koma ga Allah ko kana ya kulla fa inna la hayyu la yamut wanda ya kasance yana bauta wa Allah to ya sani Allah yana na rayayye ne wanda baya mutuwa wa ma muhammadun illa rasulun sakar bi sabri ga rusul haka in mata أو قتل انقلبتم على آثاركم ومن ينقلب على عقبيه فيلم راجعا سيدي أن محمد وألا بل yadda annabawan da muka wuce shi ma zai wuce amma duk wanda ya juya wa Allah baya ya zai cewa ba zai faru addinin Allah da komai ba sai da a maka ina karanta wannan aya sai ya jirma sai ya jefa da kuma da ke hannun sai kamar tun da yake bai taɓa jin wannan aya ba sai yau to da a lokacin kuma sahabbai kuma hankalin su ya dawo da cewa bayan ya dawo ya ga da kuku yaya za a yi kuma da manzon Allah da kuma ma kafin ciwon ya yi zafi ya ce in ya rasu sai ji ali da kawai da kuma abba su yi masa wanka sannan kuma akwai masu wani tsabari mutum biyu a madina akwai abu tsara akwai abu ubaida shi abu ubaida shi ne mai yin shakku wannan yin lahalu wanda mu anan ba a yi ana sai ta madina da sauran wuraren da suke kasa da ƙarfi sai shi abu talha shi ne yake yin shakku wanda irin ake na waɗannan a yi falo a tsaga tsakiya ko sai an ce duk wanda ya fara zuwa a cikin shi ne zai mutu bari to sai shi abu ubaida ne shi ya fara zuwa da aka an yi wa manzon Allah alhaji ne shi da kuma an za ku mun wanka ku rufe idanuwanku duk wanda ya ga tsariki na zai taba kanta daga duniya Allah ya sannan bayan kun ga wannan wanka ku bar da a cikin ɗaki ku fita Allah zai mutu Allah shi manzo Allah za ga mun shahada ba a yi sallah gaban da ake irin namu nan ba a yi ba yace Allah zai mai sallah to in ka sa gawo a gaba shi ne imamu wai imamu din lokacin daga an yi rasuwa liman ya wuce ga waɗannan ba limamin ba ne manzon Allah ya shi limamin iya hukuncin annabi to kuma ta Allah zai mun sallah in yayi jibril zai mun sallah mika'ilu isra'ilu azra'ilu sauran mala'iku za su mun sallah shi annabi an ɗaiɗai aka dinga sallah maza su ga kowa ya fita ya ce fita wanda ya shiga ya bar duniya ranar litini amma sai da ya ƙuni aka kwana talata aka sake wayuwa gari laraba cikin dare sannan aka sa manzon Allah a cikin kabarinsa amma lokacin da ake masa wanka din sai ce da sai da ke muna wankan sai muka ji wani murya ya ce kar ku wanke shi ya rayu mai tsarki ya mutu da kar ku masa wanka sai su ka sai kuma ya ce mai masa wanka ga kuma murya an ce kar mai masa wanka sai ji wani murya kuma an ce ya rayu mai tsarki ya cika mai tsarki ku masa wanka sai ce maganar farko wane ne ido a ruwa saboda karamin imani yanzu da mai ba kuma wani ba sai idan an ce mutum magana farko iblis ne yake yi wa manzon Allah hasada ya je kabari ba wanka sai magana na biyu kuma haziru ne na zo na zo da na izan dan uwana shugabana Allah Muhammad sai aka yi aka sa annabi a cikin kabarinsa bayan an gama sannan kuma ga kuma kan waye zai haye kujeran halifanci to an yi dai saboda wani tsakanin sahabbai ne daga baya ne sai dai abubakar shi ne zama halifa na manzon Allah na farko kuma abu guje lokaci ya riga ya tafi wannan shi ne wasiyar manzon Allah wanda ya bar mana kuma a cikin wannan wasiya annabi ya tattara duk wani abin da yake faruwa da zaune da zai faru duka an faɗa mana a wannan wannan wasiya Allah ya saka wa manzon Allah Allah ya ba mu albarkacinsa Allah ya sanya mu a cikin cetonsa Allah ya sanya mu a cikin cetonsa Allah ya sanya mu a cikin cetonsa wannan hali da zai kace albarkar da Allah ya yi mana sallallahu alaihi wa sallam raka'a hudu ne sallama biyu bayan fatiha kulliya goma kullu wallahu goma idan an gama sallah istijibari dari salatin annabi dari ya aliyu dari to gobe Allah ya kai mu ba za mu yi karatu ba akwai rin karatu da za a yi na kuɗi ran da wuri in mana ya kai wujiri ranar asabar ke nan to za mu yi rufe wannan zama da muke yi kamar da ba a saba in kuma an yi ruwa to shi kenan amma Allah ya sa ba ga wata ran asabar din ba to ranar lahadi inda za mu yi ran lahadi ko za mu yi zama rufewa da to duk abu da yawa a kai Allah ya zaɓa mana amma dai ko muna roƙon jama'a amfanin karatu aiki ko da muka yi tun farko waɗannan abubuwan da muka yi tun daga maganan sifar wuta da aljanna da maganan arziki da muka yi da maganan wannan wasiya mu yi ƙoƙari mu yi amfani da shi ko da bayani to akwai da ja'o'i da yawa an kawo akwai da ja'o da yawa an kawo wanda ya bayar an kawo akwai baba na ne ko sai matan abdul lafiya sun ce da bada raka an kawo ɗari biyar akan a yi ma mutanen gidan addu'a tun da baki ne gidanta da kishiyanta da sauran yaran gidan gaba ɗaya ko kuma ga Allah Allah ya gafarta musu nan kowa da nashi a kawai kar kowa ta yi jama'a mu tsaya mu yi addu'a mu tsaya mu yi addu'a Allah yana amsan addu'a a wannan gobe yawwa Allah ya gafarta wa kowa duk namu da kamari baki ɗaya Allah ya muku gafara hayyara cikin zargi da ɗaya kowa ya yi kokari wanda ba zargi a hannunka a yi ɗari la ilaha illallah iyayenmu da magabatanmu addu'a kuma kawunan mu addu'a kuma kasan mu addu'a bayan mun gama kuma za a yi zikirin juma'a muna gayyatar kowa da kowa a yi kokari wannan juma'a shi ne juma'an ƙarshe yanzu ku kan ganin juma'a irin wannan sai wani shekara wataƙila muna nan wataƙila ba ma nan a yi kokari gobe kowa ya halarta zikirin juma'a da za a yi gobe za mu je mu ambaci Allah ya ayyuban ladina amanu zikrullaha zikiran kafira ya kuma fata Allah ya babu iko sannan kuma kafin mu shiga da addu'a gobe shirin da na gobe ta takwas to muna ƙara tunatar da kuma maganar da kan da kai da yawa wallahi tallahi suna yin annoba da kan da kai a kowane da ya kare ta wallahi ta ba ba ba ya kai shekara goma da wata bar duniya amma ko wala ba ta aure da kan da kai ba ya ga kowa sai ya za ta yi to da kai da sani kuma ya dago da haka a dago da yan uwa da tafi da kai dinnan sunna ce wajiba ina da kyau gobe gobe gobe kai ko kai da fitar gobe ko jini domin aka tafi idi baka mutar ba azumin ka kuma na arafe kuma ya dago kai kokari an ba da dama da gobe da shine takwas da tara har zuwa ranar idi din ayi kokari a fitar kuma ya dago in ka fitar ka ba wanda ka sani mabukaci amma yanzu farko ne wata kuma ce a zuwa gida ya fi ne ba ina fata Allah ko abin da za a yi ba shi shi kai shi hakan ma ƙarar ba da hankali yanzu gero ɗari hudu da da hamsin aka ce mu dama shi ma haka ne ko to da zama hamsin goma ɗari hudu da hamsin hamsin to goma haka ba ƙaramin kuɗi ba Allah ya hora abin da za a yi Allah ya hora abin da za a yi Allah ya hora abin da za a yi to gani to ita shawara ya kamata shi a yi suna da kan shi ne suna kai a yi suna yi malam gaskiya ne kuma malamai islamiyya ya ce yana ba iyaye shawara kuma haka ne gaskiya ne idan za ka yi zaka daga daga kan sai a yi zaka suna gani inda ake fitarwa domin wani wallahi tallahi fitar da zautar da san da ake yi ba akwai mutum da biyu ɗin nan ko kuɗi da ake cikawa ka cika sai a shafa kai sai a juyi a sake sau hudu ɗin sau hudu shi ne mutum ɗaya in ba wannan mutum da biyu to kwanan awo irin na hudun nan guda biyu shi ne mutum ɗaya an bayan da ko haka za ka wata duk wanda ke cin abinci a ƙarshen da kai za ka wata ma daga ƙarni ake farawa suna zo fitarwa ƙarni ɗan ƙarshen gida da shi ake farawa sai wanda yake biyu sai wanda yake biyu ba a zo kan kwata kwata gaba daya wanda yake rago Allah hore da za a yi Allah ya hore kuma na yau ta ga abin da ramu da bayani kuma yana da muhimmanci mutum ya ga abin da ramu da biyu kafin a zama dago za a san in ya mutu akan akan azumi da shi amma bai sai a gama azumi ba in an rubutarwa za a fitar